أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر آمين الحمد لله الفصل الثالث sai mu tashi kansa yau fasali na uku sanaduhu danganan shehu ibrahim shehunnansa a cikin ɗariƙa tijaniya da muƙaddamanci da komai to wannan kenan amma in aka zo wajen sahibul faizati ne to sai dai shehu tijani shehinsa shehu tijani abul abbas mubasharatan ba zancen wani tunda kowa yana karkashin failarsa kowa yana karkashin dariƙa shehu tijani shehu tijani radiyallahu anhu idan aka zo dan dagarya dariƙa da dan dagarya walita yana da shehunai da yawa wanda ya karba ya karba amma aka zo shi katimul auliya ne manzo Allah mubasharatan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ban san wani ya ma gori ya ce shi ya hada ka da ni duk gaba kida to haka shehu radiyallahu ta'ala anhu kuma duk abin da shehu ya ajiye da abin da ya kawo an san wannan abu daga shehu tijjani ne mubasharata dan da wani ya sani da yayi magana sa da da wani ya sani da yayi magana abu yawa da ya sani da yayi magana abu duk gabaki da to madalla to wannan shine sanadin sa shehu abdullahi khalifa shehu abdullahi dan shehu khalifa radiyallahu anhu a cikin ijazar da ya mun ya kawo daga shi shehu abdullahi khalifa zuwa shehu ibrahim daga shehu ibrahim zuwa suka yi ruja daga suka yi ruja zuwa ahmad abdullahi daga ahmad abdullahi zuwa ali tamasini daga ali tamasini zuwa shehu tijani radiyallahu daga shehu tijani zuwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ice in kaga dama kuma kace daga kai zuwa shehu ibrahim kawai daga shehu ibrahim zuwa shehu tijani kawai abul abu daga shehu tijani zuwa manzon Allah yace amma kowace magana akwai wajen fadarta akwai wanda suka dace a gaya musu yana na arbuce yace kowace magana akwai wajen fadarta akwai wajen abu saboda kowa shehun sa sahibul faidati tsakanin sa da shi sai dai kuma akwai wasiloli akwai wanda daga wasu dodi duk gaba kida sannan kuma kowa shehunsa shehu tijani abul abbas a dariƙa amma kuma akwai wasu dodi amma dai a hannun shehu tijani suka karba shehu tijani ko ba wanda zai iya karban abu a wajensa sai ta hanyar sahibul faidati in mutum bai san sahibul faidati ba to sai ta hanyar ali harazmi radiyallahu ta'ala an to dole akwai ba dan haka ba ma har su ma ba mu da bukatar su amma shehu jani ya ce ba wanda ya isa ya karba abu ta wajena sai da wasu dar alil harazi to harazimiya kenan waɗanda suka ga faila suka ga abin da Allah ya nuna musu ka ce to yanzu muka gane me shehu jani yake nufi me shehu jani yake nufi sun gane to duk gabaki da to shi kuwa shehu jani abul abbas shine wasu dan mu kofar mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya to wannan kenan to sanadin shehu alfar'ul lazi ya hasulu shakku fi silatihi reshen da kokonto ike faruwa a cikin saduwarsa bil asli da asali ya hataju to wannan reshe yana bukata ila ma yu'akkidu far'iyatahu ya kawo abin da zai nuna wato shi reshe ne na wannan asalin wani in yazo dole sai ya kawo dalilin da za a san shi dan wane ne wani kwata an gan shi za a ce ai ba kai magana ba ma'isha kawai ko ya magana ko a gasa duk da an gan shi duk gabaki daya to duk gabaki daya mayu akidu to irin irin aikin shehu tijani abul abbasi irin imani da ya shimfida irin abubuwa da ya shimfida ba sai ya ce da kowa ma ni dan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam bare kuma ga gashi wannan da an gani irin wannan abu da shehu ibrahim ya shimfiɗa irin wannan alheri da ya shimfiɗa ba sai ya ce wai ni ina son sallar shehu tijani ko ko ni ne sahibul kaza ai ko makaho ya zai ce wannan ne sahibul kaza duk gabaki daya dan ba a taba ganin wanda ya irin sa ba ba a zaton kuma wani ya zo ya irin sa saboda abubuwa ma duk sun watse ma duk gabaki daya ikon Allah wa'in ma inkarin abin yake yi bare wanda ake ganin ma kaman zai sa hanya ya bi abin kuma inkarin abin yake to shikenan duk gaba ki da to shikenan bi asali amma ammal ihtiyaju amma buƙatuwa ila sanadil asali zuwa sanadin wasiɗar asalin kanta ila nafsi zuwa kansa wa zai zai ce mana shehu tijani ina shaidar ka ta kai ne shehu tijani ko ko sahibul fadati shehu tijani ba wani bane kafa daya kafa shehu tijani ce radiyallahu ta'ala anhu duk gabaki da to ba mu da bukatar ko sai ya ce daga wani daga wani amma shehu ibrahim radiyallahu anhu ya fi kowanne mai cewa zai yi tsantseni ko zai cewa zai bi ka'ida shehu ya fi wannan shehu ya san wannan kar amma bai yadda sai da ya bi kowace irin ka'ida kowace ka'ida ne da shehu ya bita duk gabaki da ya fi kowa tsantsenin wannan kuma ya san suwaye suke suke nan suke jiran su ga wani waje da za su shiga ya san duniyar ɗariƙa gaba ɗaya da duniyar musuluncin gaba ɗaya da duniyar jiransa suke ake a ga ta wani wajen da za a shiga to da haka bai bawa kowa kofa ba bayan kuma bai wadda Allah ya bashi radiyallahu ta'ala anhu to da haka a dariƙa dai amma ihtiyaju amma buƙatuwa ila sanadil asli a bisa cewa sai an ga sanadin asali din ma sai an ga wasu da asali ila nafsihi zuwa asalin a ce da asali ina dalilin kai ne asali wannan duk bai taso ba ka sanadi sahibul faidati kamar sanadin ma'abocin faila ila sahibul faidati zuwa sahibul faidati shehu tijani abul abbasi ai wannan duk ba a nema fa min nawafil umuri to in mun cewa muna so mu gani nafila ce kawai ka'ida tunda dai ka'ida ce a gani to shikenan kawai a ba muna nufin wai dole sai mun ga wannan ko ko kaza kaza ba a'a sai mu ce dai to wannan tunda al'ada ce ta tsarika komai girman mutum ka tambaye shi to me ya sassalarsa ne kaza ta nan za a ji shi kuma ya ji tsoron Allah kai ya ɓoye kariya ka shi obran radiyallahu anhu ya ce da yawa mutane suka ce suna da idilaki ai su an wawata musu komai na ɗariƙa shau ya ce ko taƙayidi ba su da shi amma sun ce suna da idilaki shau ya ce domin duk wanda yake da ingantaccen taƙayidi ma shi taƙayidin ne ijaza ce take aiki ita ba sai ba ita za ta dinga aiki ita mai rabo za ta jawo mashi za ta ga kuma nan da nan a ga amfani nan da nan a ga ka shi ba karfinsa ba ne a karfin wancan ne amma kuma mutum ya ce yana da illaki ko karfin takaidi ba a gani ba shi ya yi gefe a shi kenan sai dai kuma suna dai kawai dai ka a zo a yi ta rigima kuma a ce an hana abubuwa duk gaba ki da to fa shehu tijani shehu tijani radiyallahu anhu Allah ya ƙare da a gare shi huwa sahibu ɗariƙati shi ne ma'abocin ɗariƙar tijaniya shi manzo Allah ya danƙawa ɗariƙar tijaniya a hannunsa bila munazi'in ba mai ja ba wani wanda ya kafaɗa da kafaɗa da shehu tijani a kan ɗariƙa kowa kadimin shehu tijani cikin isar da ɗariƙa duk gaba da wa shehu ibrahimu shehu ibrahim kaulaka radiyallahu anhu huwa sahibul faidati shine ma'abocin amfanin ɗariƙar ran ɗariƙa duk gabaki ɗaya shi Allah ya danka a hannunsa ran ɗariƙa ɗin bila munazi'in ba wani wanda zai kafaɗa da kafaɗa ya ce ina da ran ɗariƙa ko ina da wani asirarin ɗariƙa ko ina da wani abu a duk a ga sunan a rubuce an gani duk ga sunan a rubuce an gani kuma kowaye ya faɗi sunansa kowaye ya faɗi sunan waye shehinsa to za a ɗora gaba a ce to shi kuma nan almajirin wani shi fa to ga inda ya faɗo ya je kaza duk gaba duk abu ne a rubuce a sarari ba a hargitse ba ko wani ya hargitse dai abun yana nan a kwance bai hargitse ba duk gaba kida to su kuma duniya yau wannan a komawa abin da yake a rubuce ne ba sa so a'a shi tafiya dai a hargitsa kuma kowa ya tashi wa'azi ya ce ai dariƙa ta lalace yan dariƙa sun lalace yan kaza kaza kaza kuma ba zai yadda a kawo gyaran ba me gyaran a ɗauko abubuwan rubuce a zo a karanta saboda in an ɗauko abubuwan rubuce shi kansa zai ji iya matsayinsa jigga baki ɗaya to wannan kenan to huwa sahibul bila munazi'in ba wani mai jayayya da shi digga baki ɗaya sai wanda ko kallonsa ba za a yi ba digga baki ɗaya in shi bai yadda ba babansa ya bi shehu in shi bai yadda kakansa ya bi in shi bai yadda ba wanda babansa ya yadda da shi ya yadda da imaninsa ya yadda da abu ya mutu cikin shehu duk gaba kiya ko in shi bai yadda ba malamin sa ya bi shehu in malamin ma malamin malamin sa ya bi duk gaba kiya to haka abu yake ba duk gaba kiya to famatanu nazi'u washe za mu jayayya fi darurati cikin larurar tabriri sanadil faidati lil dariqati mu ce sai mun faɗi dalilin sanadin danganan faila da dariqa washe za mu ai dariqa ce kawai ita ce amfanin dariqa ma duka baki da me aka yi a cikin ta wanda ba na dariqa ba ita ce sirrin dariqa gabaki daya wa'an dariqa wa'annan wuridai da ake ta yi Shehu Tijani Abul Abbas ya ce ma'anar ɗariƙarsa a shaƙi ƙanshin haƙiƙan manzon Allah. A shaƙi ƙanshin haƙiƙan manzon Allah. Kai ce a san haƙiƙan manzon Allah ya haɗa mutane da wahala lokaci bai ba. Sai a lokacin faila ne za a yi wannan. To a shaƙi ƙanshin haƙiƙan manzon Allah. To ɗariƙa an ta yi an ta yi mutane sun yi ta soyayya sun yi ta soyayya an ce mutum yana yi zai mutu ba zai mutu ba sai ya sadu da Allah tabaraka wa ta'ala kuma an rike tun da dai lokaci ba kuma an ga mutane galibi ba su mutu ba din da suka faɗi maganganu masu kyau musu suka faɗi kaza kaza har Allah ya kawo kuma abun duk gaba da to shikenan duk abin da Shehu Jani ya faɗa a Jawahirul Ma'ani ga san da kaza kaza duk an gansu a wajen faila din nan suna fitowa kuma ba wai shiryawa akai ba a dama abin ne yake fitowa to ba wanda zai ce yana larura sai an faɗi danganan faila da abu sai dai wanda dama kwata-kwata bai san ɗariƙa ma bai santa ba duk wanda ya zo yake cewa ɗariƙa ba ta isa ba har sai an faɗi faila ɗariƙan ma bai sani ba tukun bare ya san faila duk wanda ya zo shehu tijani bai ishe mu ba har sai an faɗi wani shehu tijani ma bai san shi ba shehu tijani ya ce ba za ka iya komai da ka karɓa wajen sai ka ta hanyar alil harazi ta yau ba wanda zai zo ce shehu tijani bai ishe mu ba sai an je wajen alil harazi ma'ana yanzu da waye ke yaƙi da magana shehu tijani yake yaƙi daga baki daya in ba a rufe ma bai san faila din ba ko bai san faila amma dai ai ya san aliyu da sunan aliyu harazi ko to shehu jani ya ce ba wanda zai samu wani abu ta waje na illa bi wasitata aliyu harazi ashe komai soyayya mu da shehu tijani komai amma muna ji kaman daga shi muke dauka muna ji ga mu gashi muna ji ga amma har yau dai akwai la akwai safa akwai wasida shine aliyu harazi wanda bai san sahibul faidatu ba wanda Allah ya san sahibul faidatu ya san kuma ga abin da ake nufi shikenan duk gaba kida to dan haka in dai za a bi karatu in dai za a bi sanin dariqa ba wanda isa ya zo ya ce Shehu Tijani ma bai isa ba sai an faɗi wani a bai san Shehu Tijani ba dan wannan kuma in yace zai dau wannan ka'ida to zai baro aiki wata rana wani zai zo ya ce ma to kai din ma manzo Allah bai isa ba sai ka faɗi Shehu Tijani shi ma kuma wannan wani zai zai ce to kai din ma Allah bai saba sai ka kira manzo Allah ai wahabi da an faɗi wannan da an faɗa duk duk gabaki da da an faɗa duk gabaki da wani ya ce ba ruwan sa da zancan waje ya ce manzo Allah wani ma ce in an ce manzo Allah ma an tala shi da Allah shirka ne so Allah kawai duk suna gyara tauhidi duk gabaki da ba san duk gabaki da wanda ya zage zage ba ruwansa da to wanda ya ce ba ruwansa da annabi sallallahu alaihi wasallama sha sha ko samuwar sama ba dan annabi ba da bai samu ba duk gabaki da samuwar sama kuma samuwar sama da annabin ba dan wasu dan katimul auliya in ba da bai samu ba duk gabaki da ya samu ma duk gabaki da ba dan jikin khalifa din ba zatin sama da ba a ganshi ba duk gabaki da dai Allah ya rufe Allah ya rufe Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kafiran maka sun ma abu da yake ainin rahama ne sai ce Allah ka ji kan mutane na ba sanni ba ana jahilci ba sanni ba da su sanni ba su ba duk gabaki da to mutum zai iya cewa bai sani ba amma ya zaman sa lafiya ban sani ba babbar girma ce ban sani ba an ce ita ce rabin ilimi kuma babban girma wallahi ban sani ba jama'a kan je in tabo abin da ban sani ba mutum ya kubuta amma mutum bai sani ba kuma ya zo yana yaki shi ya nuna shi ne ya san abin shi ne zai karewa abin shi ne zai zai yi abin da to rikicin kenan inda ake faɗa kenan amma ba wanda ya dora wani abin da ba zai iya ba ko abin da bai sani ba duk da wake da amma kuma in aka kawo ga wanda ya sani to kuma shine gaba wajen Allah shine ma'anar girman sani din da ake faɗa duk gaba ki da to wannan kenan to washe a larura za a ce sai an kawo dalilin haɗuwar faila zuwa ɗariƙa duk gaba ki ɗaya ɗariƙa ita ce jikin jiki faila ku ita ce ranta ita ce ranta duk gabaki daya duk gabaki daya dariqa mutun yana yi duk gabaki daya ya Allah yana bashi wannan lada albarka shehu tijani haske yana haskaka masa ƙarshen abin da zai samu in bai haɗu da mai shehi ba ko in bai haɗu da sahibul faizatu ba ranar da ya zo mutuwa ya sha faila a wannan lokacin ƙarshen abin da zai kai kenan ɗan ɗariƙa duk gaba ki amma kuma in ya haɗu da sahibul faizatu ko ya haɗu da almajirinsa yana da ransa ma da lafiyarsa da ƙuruciyarsa da shekarunsa shi kenan ya yi imani duk gaba ki to kuma yanzu sai alherin ya dinga nasassa a hankula a hankula a hankula duk gaba ki ba wanda zai zo ya ce zai ci mutane da buguzun dariƙa ba ta isa ba sai an faɗi faila wallahi ba ta isa ba me ita ya faɗa shehu tijanin bai isa ba sai an faɗi wallahi bai isa ba shi ya faɗa me shi mu ko mun fi gazgata shi mun fi tsoron sa mun fi tsoron shehu tijani mun fi gazgata shi mun fi tsoron dariƙa ta mun fi tsoron akan wani shirme wanda bai san ko ina aka sa gaba ba to wannan ko kallon sa ba a yi duk gaba ki da kuma akan wannan yakin yana ganin yaki yake kuma zai mutu ba imani dan ya shiga kan ya shigar da kansa akan abu wala ta huma laysa laka bihi ilmu Allah ma ya hana shi kan mutun ya tsaya abin da bashi da ilimi kuma shi da kansa ya san bashi da ilimi bai karanci komai na dariƙa ba bai bi shehun nan komai shi dai ya ga yana son wani shi kuma wannan din yana faɗa da abun shi ba da za a je wajen sa shi ma bai sani ba shi dai yana son wani wannan din yana duk gaban to wace za a tafi addini akan haka duk gaba ki daya duk ba haka bane ala kulli hali to sai dai fa'inna tun da ya ƙa'ida ce a faɗa fa'inna sheka ibrahim radiyallahu anhu shehu ibrahim allah ya ƙara yadda a gare shi a wuzaha sanadahu shehu ibrahim ya bayyana sanadinsa wasiɗarsa waka tabahu ya rubuta shi da hannunsa waƙannanahu shehu ya tattaro su ya ajiye su baya jiran wani sai ya zo ya yi masa kashifin ilba gashi nan ba abinda shehu bai ajiye na sanadinsa da waye duk a ciki ba da sanadinsa na ilimi kuma wannan na zahiri daga baki da duk shehu ya yi littafi da kansa duk ya ajiye su fafi idara sa'ilihi a cikin ɗaya daga cikin wasiƙoƙin shehu ibrahim radiyallahu anhu ila sayyidaini zuwa shugabanni guda biyu al'amjadai ne manya guda biyu almunirai ne masu haske guda biyu al'asadai ne masu wato girma dai guda biyu sayyidi muhammadu bin sheikh ahmada sayyidi muhammadu bin sheikh ahmada ibn sheikh muhammad al-hafiz sayyidi muhammadu dulba dan shehu ahmadu dan Muhammad al-Hafa wannan shine baban Shekhani yanzu dan wannan shine Shekhani shi kuma almajirin Shehu Ibrahim dan wannan shine Shekhani to baban Shekhanin wannan sai ji Muhammadu bin Ahmadu bin Muhammad al-Hafiz yanzu wannan Muhammadu din shine khalifa a lokacin da Shehu ya je 1951 khalifan duk ƴaƴan Muhammad al-Hafiz duk gabaki da baban Shekhani to yanzu ga Muhammadu ga Ahmadu ga Muhammadu al-Hafiz wannan Muhammadu al-Hafiz din shi ya kawo dariƙa Tijaniya ma Afirka daga hannun Shehu Tijani gaba daya shi almajirin Shehu Tijani to yanzu Shehu ya yi wa wannan Muhammadu din wasiƙa ɗaya kenan wa sayyidi Muhammadu da ɗaya sayyidi Muhammadin ga wani kuma sayyidi Muhammadin bin Sheikh Ahmad kuma shi ma sunan babansa Ahmadu bin Muhammadi nan ba Muhammadu bane bin Muhammadi eh muhamdi baddi kenan bini muhamdi yanzu mun jaye ta biyun nan dauri za a yi ma eh yawa to aka kalla bini muhamdi yanzu wannan mun jaye ta biyu dauri za a yi mata ba a dauri ne bini muhamdi shine baddi mai tani'a wanda ya tani a tun rabi'i to shine wannan baddi hassani tariqa mun gode Allah ya saka da asiri yanzu shi Muhammad al-Hafiz din nan da ya karbo dariƙa da wajen Shehu Jani din nan radiyallahu ta'ala anhu da ya kawo shi kuma wannan sayyidi Baddu Muhammadi Baddi mai tani'a shi ya zama khalifansa shi kuma Baddi mai tani'a din nan yana da ɗa sunansa Ahmadu sannan shi kansa Muhammad al-Hafiz yana da sunansa Ahmadu to su kuma Ahmadai biyun nan duk gaba ɗaya sun zama almajiran faddu ɗin nan duk gaba ɗaya sun karɓa to yanzu ahmadai guda biyu nan ɗaya ya haifi muhammadu na muhammadu al-hafaz ɗaya ya haifi muhammadu na jikan baddu duk gaba ɗaya to shehu ya yi musu wasiƙa ya yi wa'annan ridwanullahi ta'ala an jami Allah ya dagare su ga baki ɗaya ya ƙulu shehu yana ce musu wa amma su'alu amma da kuka aiko kuna tambaya ta an sanadi ga dangane na wasu ɗoɗi na fa innahu walillahi alhamdu to yanda magana take walillahi alhamdu na gode wa Allah ta hasala indi min al-asanidi na samu sanadai na samu sanadai malau jumi'a da za a tara ta lakana talifan wahada ta zama littafi guda ina da sanadai da sanadai da za a hada ta da zama littafi guda duk gabaki daya lakanar kullu haga yawa talifan wahada wa jullu itimadi sai dai mafi tilin dogara ta a cikin sanadan ala sanadi alhafizi sanadin muhammad alhafaz shi na dogara da shi fa huwa al'ali shine madaukaki algali mai tsada inji a wajena wa in kanat kulluha ko da duk sanadan nan aliyatan galiyatan aliyatan madaukakiya ce galiyatan kuma mai tsada ce wa attasilu nasa adda shehu tijani da shi biwasiɗati ta hanyar sayyidi shugabana wa maulaya shugabana dai hamilin rayatu tijaniyati wanda ya ɗau tuta tijaniya a zamaninsa wal ma'arifil haƙaniyati da sanin Allah na haƙiƙa sayyidi wa maulaya shugabana kuma jagorana alhaji abdullahi babansa kenan alhaji abdullahi ibn ha ibn al to alhaji abdullahi ibn alhaji abdullahi dan alhaji baban mushiri shi wanda ya ma bishara da faila eh baban mushiri wala shakka ba kokonto wala raiba ba kokonto wala wahama ba zato ma kwata kwata cewa na yayi min ijaza ga tana a cikin kashiful ilbas ijaza da ya masa to shi ko wannan Abdullahi bin Alhaji shi kuma almajirin Ahmadu ne dan baddu din nan shi Ahmadu dan Baddu din nan shi ya tarbiya shi ya ma komai shi ya ma ijaza shi kuma Ahmadu dan Baddu din nan Baddu mai tani a shi ya ma ijaza shi kuma Baddu mai tani a Muhammad al-Hafiz ya ma ijaza duka baki da shi kuma Muhammad al-Hafiz daga Shehu Tijani Abul Abbasi yanzu Alhaji Abdullahi Tayyaha Abdullahi bin Alhaji shi kuma daga Ahmadu shi kuma Ahmadu din nan daga Baddu shi kuma Baddu din nan daga Muhammad al-Hafiz duk mutanen Morocco ne?
Eh Murtaniya yanzu ba a je Morocco ba duk zancen Murtaniya ake.
Wannan zuwa ya shan ya samu daga wani shi tijari.
Shi shi ba a hanyarsa ta haji. Shi Muhammad al-Hafiz a hanyarsa ta haji. Ya tafi haji. Shehi ne ba malami ne a Murtaniya duk gaba ki da Sharifu da to ya tafi haji. To da ya tafi haji a haji ya haɗa sai je Ali al-Harazi. ya masa ya masa hajji ya haɗu da ba sai dai alil harazi ba ya haɗu da wanda ya masa bayanin shehu tijani abul abbasi to shikenan ya je ya haɗu da shehu tijani suka yi hajji tare suka yi hajji tare to daga nan ya biyo shehu tijani suka dawo maroko ya zauna shekara uku a wajen shehu tijani ta biyo ta biya irin ta da shekara uku har shehu tijani ya mai ijaza ya mai komai ya ya faɗa ma abubuwa yace to koma gidanka kakka bayyana kanka sai Allah ya bayyana ka koma tafi ka bayyana kanka sai Allah ya dawo tafiya irin ta wancan dama shekara uku ma dan mutum ya je shekara uku hajji magani ake ai bai yi wani dadewa ba duk gaba daya to ya dawo aka almajirai kuma aka dawo da iyali aka ci gaba da komai yana yin dariƙa sa boye koman sa yana na boye shi kuma kakan su shaudu janna mauludu fal shi kuma yana ta addu'a Allah ya bashi mai rike hannunsa Allah ya shi ma kansa wali ne mai zuhud mai ibada mai abubuwa duk gaba da amma akan wace dariƙa yake Allahu ala amma dai ba tijani a wannan lokaci to yana ta neman wanda zai bashi akwai wani mutum kamar mahaukaci da yake zuwa garin ya tara gashi har ya zuba baya yana kiɗa yana rawa mutane suna ganin sama amma ana bashi sadaka to abin mamaki duk wanda ya zo bashi sadaka din nan ya kalle shi sai ya bashi labarin rayuwarsa sai Allah ya bude wa diga sai ce ni dai bari in je wajen mahaukacin can ba shi sadaka tun da mutumin kirki bawan Allah ne ko Allah zai sa ya gaya mun waye zai riko da hannuna ai ku haka ne sai ya taho zai ce masa ga sadaka sai ce kai da Allah malamin ka ya dawo daga wajen Shehu Tijani kai kana nan kana zaune yana san ya boye dari ka je ka ce ya baka kuma ya ba jama'a malamin ka ya dawo daga wajen Shehu Tijani ka yace a ina yake yace yana can garin sa shingida tsohuwar shingida infinin ko ina ne yana nan wajen sunansa Muhammad al-Hafiz ka ce ya baka abin da Shehu Tijani ya bashi kuma ya bawa jama'a ya ba boyewa sai an jima ya kuma tsalle cikin ci gaba da rawarsa da ya kuma ci gaba da rawarsa da tsallansa da kidansa ai mauludu fa nan da na ya haura gumi ya sallama da iyali ya tafi ya je ya samu Muhammad al-Hafiz yana ba da karatu ba ko ne ya zo ya gaisa da shi ce na zo ka bani tsarabar hajji da ka zo da ita ce ai addu'a ce an yi addu'a da ita duk ba wannan ba ba komai ita a faɗa to sai ko na faɗa ne ina abin da shehu tijani ya baka sai ce Allahu akbar to na san wannan daga Allah ne tunda ba wanda ya san wannan magana daga ni sai Allah sai shi kuma ga abin da ya sharaɗa ta mu ka in bayyana kaina sai Allah ya bayyana ni wannan sharaɗin Muhammad al-Hafiz ne ba sharaɗin kowa bane kan bayyana ka to ga kuma kai ka zo ha ga mu to dariƙar tijaniya ce ka ji ka ji ka ji ka ji yanda take daga sai mutane su to yanzu da shehu ka zo da abu kake boyewa yace wallahi haka aka ce mu daga a take anan duk wanda suke fada ilimi ya ba su dariqa ai kuma shi ke nan hasken dariqa ya ya abu to da shi Muhammad al-Hafiz din ya ga kuma duk gari an karbi dariqa har daga Sahara ana taho masa labari ya sai to kaga kai din da ka zo albarka ka wannan abin to tafi ka je wajen shehu da ka karbo asraranta ka ce yanzu abin da ya bani gashi kowa ya karba akwai wani abu daɗi da ko me to sai ya naɗe kayan sai duk gaba ki da shehu tijani ce ga wani balarabe nan mai girman asali mai kaza kamarsa kaza kamarsa kaza zai zo ba zai tarar da ni ba amma in ya zo ku bashi kaza ku bashi kaza ku bashi kaza shehu tijani ya ajiye duk abin da za a bashi shehu ya rasu da kwana uku ya zo amma ya tarar da sahabban shehu tijani duka duk gaba ki da sannan dan sayyidi alil harazimi musa bin ma'azuz shine kaman shugabansu duk gaba ki da to ya zama ya gaisuwa ya komai suka ce to ga abin da shafi ya ce a baka daga ce a ai zan zauna ma yanzu kai ka tarbiyantar da ce ba da wannan niyyar ka zo koma sai ka je ka kai wannan niyyar da ka gai da shehu jan da ka tsau wannan abu ka zo gashi to koma daga baya kuma ka yi wannan niyyar ka dawo tafiya ta rakumi daga murtaniya zuwa maroko daga aiwa da da ana zuwa daga murtaniya zuwa maroko rigima polosario din nan da su wani ne jishi ya rigima su da jazair da waye Allah ya ba su lafiya da mu ma duk gabaki da to ya kuma dawowa ya zo ya kawo sannan kuma daga baya kuma koma ya je zama a can fas din ya kuma karban komai hannun shi dan sayyidi al-hazimi sannan kuma ya kuma dawowa dan haka shi Muhammad al-Hafiz yake cewa in kaga dama ka ce ni shehin ka ne in kaga dama ka ce shehu tijani abul abbas ma shehin ka ne duk gaba duk gaba kida to yanzu wannan kenan to duk gaba kida to dan haka Murtaniya gidan dariƙa ce ko suna da almajirin shehu tijani abul abbasi muhammad al-hafiz kuma wanda suka yi ta ko kai da kawa kuma da asraranta ya zo da abubuwa mai abu sun yi littafan ɗariƙa sun yi yaɗa ɗariƙa sun yi kaza kaza don haka yanzu ikon allah yanzu wannan sanadi na baban mushiri abdullahi bin al-hajj yan shi ibrahim aka wajen abdullahi bin al-hajj abdullahi bin al-hajj ya karɓa wajen shehu ahmadu dan baddu Shehu Ahmad dan Baddu ya karba wajen babansa Baddu bin Sidi na Maitaniya. Baddu bin Sidi na ya karba wajen Muhammad al-Hafiz. Muhammad al-Hafiz ya karba wajen Shehu Tijani Abul Abbasi. Yanzu idan Abdullahi bin al-Hajj din idan muka ce muka hada shi da Sayyidi Ali da wannan Shehu suka yi rujal ayyashi. Idan muka hada shi da sallah mu ce shi sa'an Sayyidi suka yi rujal ayyashi. Shi Abdullahi bin al-Hajj. Shehu suka yi ruja ya karba wajen Ahmad Abdalawi. ya karɓa wajen Ahmad da Abdullahi yanzu Abdullahi bin Alhaji dinnan ya karɓa wajen Ahmadu dan Baddu Ahmad Abdullahi ya karɓa wajen Ali Tamasini yanzu shi Ahmadu dinnan ya karɓa wajen Baddu babansa Ali Tamasini ya karɓa wajen shehu tijjani sai dai shi ahmad baddu din ya karɓa wajen shehu muhammad al-hafiz abin da ya sa sassala suka yi ruja ta zama ta gaza wannan da mutum ɗaya saboda ya fi kusa saboda ahmad abdullahi ya yi tsawon rai ya yi shekara ɗari da biyar yanzu a shekara ɗari da biyar ɗinnan mutum biyu za su iya mutuwa mutum biyu za su iya shiga shekara ɗari da biyar ɗinnan da kaza kaza ikon Allah wannan ya jawo masa albarka ce da komai amma wannan ne ya jawo ma albarka to amma kuma shi yana da sassala ta wajen Ahmad bin Abdullahi din da ta wajen wani duk zamu zo da da wannan to murtaniyawa su ma a ɗariƙa suna ji da kansu suna ganin su ma ba wai baki bane a ɗariƙa ba su ma ba sharatan daga shehu tijani kakansu ya karbo duk gaba gida kuma suka yi kokari sun yi littattafai sun yi komai duk gaba gida to wannan kenan to shehu ya gaya wa waɗannan manya su ba sun san waye abdullahi bin alhaji duk gaba gida to abdullahi bin alhaji radiyallahu anhu wala shakka ba kokonto wala raiba ba kokonto wala wahama ba kokonto dai wa attasilu bihi kuma na sadu da shehu tijani abul abbasi min ɗariki ta hanyar ko na sadu da wannan sanadi min ɗariki ta hanyar al'alamul ashari tutawa da tafi shuhura ko alama da tafi shuhura ko wanda gari akwai ta alama da da shi ake gane wannan garin da an ga wannan alama to alama da tafi shuhura wa shekil agarri shehi mafi haske wal kibritul ahmari shehi jazzaiba wal badrul muniri wata mai haske al azhari mafi haske shehu Muhammadu Sa'idu shi ne shehu a shehu a sheki Muhammadu Sa'idu shehu Muhammadu Sa'idu shi ma shehu Muhammadu Sa'idu din nan sassalar hafizi ce duk gaba kida shi kuma shi ma sa'an wancan Abdullahi bin Alhaji ne radiyallahu mata'an Allah bi tuli baqaihi Allah ijiyar da mu dadi da wanzuwarsa lokacin da shehu ya rubuta wannan wasiƙa yana da rai shi wakilahuma su biyun nan da Muhammadu Sa'idu da Abdullahi bin Alhaji a dalakali kowanne ya min idlaki kowanne sasalasa idlaki ce a cikin ɗariƙa duk abin da ya inganta daga Shehu Tijani zan yi aiki da shi in naga dama zan iya ba duniya ɗariƙa duka in naga dama zan iya kaddamar da duniya duka in naga dama zan iya ba wa duniya idlaki dai duk abin da Shehu Tijani zai yi zai mai idlaki kenan aka ci an wa mutum idlaki ko da abin da sahibin sadatin ya zai in zai iya iya karfinsa amma idlaki kenan to to wakilahuma duk su biyu na adalakali ya min idlaki wa ana atayaqani kuma na sakankance na hakikance anna inda hul izn mutlaq duk su biyu suna da izini mutlaki su ma saboda duk hanyar su hanyar idlaki ce yanda malaman hadisi suka san sassalan masu hadisi haka malaman ɗariƙa suka san sassalan shehunai masu idilaki da wanda ba su da idilaki da wanda taƙayidi ne daga abu ne da duk an haddace shi ba wanda zai zo ya ce ɗariƙa a yamutsa take a banza take a an sani da mutum ya abu waye kai waye kai waye shehun ka faɗi sunansa shehi ne na waje kaza to shi almajirin waye waye ba shi zai ce har babban zai fito duka baki da to ya ya yanzu kai haka kaje ka tarar su suna yi wannan abin da kake haka ka tarar suna yi ko ko wannan abin da ka faɗa haka ka tarar suna yi duk ga baki da to duka ko kuwa ni wane ne shehi na ga abin da ya bani ga shi ko wane ne ya ba shi ko wane haka shehu tijani ya ba su ga to tun da dai abin nan sassala ce kuma haka shi daga shehu tijani haka to kuma waye sai zo ya ce ba shi da kyau wannan ajiye shi ne duk da gangan akal komai da gangan ya rikice ba amma ba wani abu da zai rikice ba wani abu da da kaza kaza yanzu da mutum yayi abu za a ce dan kasa kaza ne ga faskonsa dan kasa kaza ne ayi magana da in ba sai ayi magana da gwamnati duk yanda ko da yayi karatu ne a ce wace jami'a kai ita wace firamare wace sakandare wace university wace kaza kaza har da zai yi ƙarya ya ce kaza kaza nan da nan za a binciko nan za a sai a ce ba zance da gangan aka lalata komai sai dai kuma yin maganin kuma shine babban rikici dan wani ya an fi so a ta tafiya a gudundune amma aka ce za a yanzu a ce an yi wa wani rashin kunya da an yi wa kaza kaza duk gaba ki daya to alhamdulillah shehu yake faɗa a cikin wasiƙa da wa alam sayyidi shugabana dan wanda ya tambaye shi wannan Muhammad wanda ya yi wannan wasiƙa ko yawa wa amma su'aluku wa alam sayyidi kai sani shugabana anni walillahi alhamdu ni dinnan nagode wa Allah shau ibrahim ke gaya wancan na sha'atu fi dariqata a cikin dariqa na rayu baba na muqaddamin dariqa ne gidan mu dariqa ake a cikin a cikin dariqa na rayu kittu na kusa la arifu ban san komai ba illahi sai ita ban taso na san komai ba daga karatu sai dai dariƙa sai dai ga ana wazifa sai dai ji an ce an yi bako sai dai ji an ce an yi kaza sai dai ji an ce babanmu ya tafi fas sai dai ji an ce ga sharifi nan jikan shehu dan kaman ban san komai a duniya ba in dai ba karatu ba in dai ba noma garin mu ba sai dai dariƙa duk gaba ki da faqad kada ya kusanta Allah tu allafa waraqatun ba a yi wata takarda ba fi ha a cikin ɗariƙa ba a rubuta wasu takarda ko da ɗaya ba ce in dai manyan ɗariƙa ne ko shehu tijanin ko sai di alil arabi ne ko sai di alil ko ibn arabi sa'ihi wa'annan manyan da aka san ba a yi wata takarda ba fi a cikin ta illa wajala ba hawalidi sai babana ya ɗauko min ita wa waqamta alaiha ya nuna min ita ya min bayanin ta dan babansu ya san waye wannan dan nasu don haka Allah ya yaye masa ya san waye ɗansa ya san sahibul fadati daga baki don haka bai bashi a duhu ba komai sai da ya nuna masa komai sai babansa ko kowa ya san waye ya isa dai ga jawahirul ma'ani nan na shehu tijani a hannu a gidansu a hannun babansa to ai wannan ba sai an ce komai ba in wanda zai jato ya kawo jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani gashi nan a hannun babansa jikan shehu Muhammad al-Bashir ne jikan shehu Jan da kansa ya kawo baba ya baro da shi Morocco can yazo ya danka babansu Allahu alam Allah ya nuna masa sahibul farisi zai bayyana a gidan a Allah ya nuna masa nan ne ya ga jawahirul ma'an nan zai tsira ka a kuma sace shi ka ai kaza kaza ya dako to wannan ai isa dai a san kowaye babansu duk shehunan nan na duniya da larabawan da waye din duka ya ga ba wanda zai kawo jawahirul ma'annan sai baban su shehu to wannan ya isa a san waye Alhaji Abdullahi kawai ba sai an ma faɗi magana to babana din nan ba wata takarda da aka yi a cikin dariƙa illa waja labha sai ya jawo min ita walidi babana ho qaftu alaiha na tsaya akan ta kuma yayi min bayanin ta wal ilmu in ko ilimi ne na zahiri ko na ilimin dariƙar ɗala'atu kasira na bincika littafai da yawa na bi tafsirai na bi hadisai na bi sharhinsu na bi maganganun malamai kar nake ba abin da ban sani ba kasira min kalami ajilla fuqaha'i na na daga maganganun bujuman faqihai almuhaqqiqin wanda suka san ilimi wa qabtu aidan na tsaya kuma ai komowa ala kalama abu sama gagana jalamidatul fuqaha'i sandararrun faqihai wanda ba su yadda a matsa ba dan wani abu kawar na malikiya ko dan amalikancin ma wani abun karami ne amma wani faqi yana nan ya rike shi kan kan shi ake cewa sandararre gani yake duk wanda ya taba wannan ya ya ba addinin ma ya yi kaza bai san ko ma maganar malikun ya taba ba ai ba addini ai maliku ba shine kadai sahabin malami addini ba ga Ahmadu bin Hanbali ga Shafi'i ga Abu ga to ko kuma duk su hudun ma ai ba su kadai ne malamai addini ba daga duk da dai ahlus sunna sun ce in ka fita daga magana su hudun mutum ya zama kariji to amma alal haqiqa shehu a cikin kashiful ilbas sai da ya ka mazhaba wajen 30 wa'anda duk sun kare amma duk da sunan su ko yanzu kuma wannan wajen magana akan addinate da sarkin maka Abdullahi da ya rasu kin Abdullahi ai ya kafa yanda za a dinga tattaunawa akan addinatai dan a daina faɗa saboda wannan terrorism da ya damu duniya to ya kafa magana akan addinatai a Vienna a Vienna Stephen ne ya je to ya kafa abu a Vienna addinatan da aka hada addinatai wajen guda takwas mu musulmai kiristoci yahudawa sabi'awa sannan da buda da wannan indiya din gaba wajen addini takwas aka hada wanda a dinga tattaunawa a ji ina aka hadu ina aka rabu yanda duniya ta zauna lafiya sannan mu kuma a cikin musulman mu kuma a cikin musulman ya kafa mazhaba takwas wadda duk an yarda da ita ita ma a dinga tattaunawa a ji ina aka hadu a ji ina aka rabu yanda za a zauna lafiya ba ba su mu mazhabobin mu wa'annan guda hudu sannan shi'a zaidiya shi'a imamiya shi'a ibabiya wa'annan su kuma guda hudu mu ga shi a ibabiya da kuma su ma dai guda takwas ne to wa'annan a duniyar da ake kuma makance makan da take abubuwan ita kuma ta dawo sarki abdullahi na kuma ya kafa kurkuku diya na daure malaman kasar wanda suka ce ba su yarda da wannan abubuwa ba kurkukun saudiya malaman kasar sun fi yawa a cikinsa maganar nan da ake digawa har ma Allah ya taso da wannan yaro yanzu ba yace duk mahadisan sai an sake musu fassara duk gaba ke da duk wannan fasarar da aka yi ita ta jawo bata addini da kuma wallahi gaskiya ne kuma wallahi gaskiya ne duk waɗannan abubuwa da aka yi duk abubuwa da yanzu zamani ikon Allah duniya ta taso malamai kuma kowa ya dawo yana faɗan ta ina matsala ta faro matsalar ba daga Qur'ani bane matsalar ba daga manzon Allah bane matsalar ba daga daga yanda aka ɗauko abin siyasa ce ta dinga lalata abin umawiyawa din aka zo abbasawa din aka zo zai ko suwaye din aka zo usmaniya din aka zo safawiyawa din aka zo suwaye din gaba kida don haka malami ba wanda ya san kawai fassara karatu shine malami ba wanda ya san bambancin malamai an ce shine malami abu kaza ga malamai yadda suka faɗa abu kaza ga malamai yadda suka faɗa abu kato to zai zama yana da sauki duk wanda ya abu sai to kai meye kace ne kaza ka yi to wannan magana ta ta malamai kaza ce su kuma malamai kaza sun ce sun yarda da ita malamai kaza sun ce ba su yarda da ita ba to kaga do Allah ka bar su kuma su wani su kuma magana su ta malamai kaza ce sai kaza kaza amma wanda zai zo ikon Allah duk karatun da muka gada a fiqh kowaye duk wani karatu sai a ce an yi sabani a ciki uktilifa an yi saɓani ko taraddudin ana kaiwa ana kawowa ko kuwa a fatawan maliku ta da ya ce kaza a fatawarsa ta yanzu diga don a zauna lafiya har a malika ma akwai taraddudi da fatawa ta da daga har a shafi an cin kaza kaza amma yanzu an zo an ce a duk sharri ne kaza kaza mutum ya dauko abu bai san shi ma maganar wani malamin nasa ne ya dauko to wannan su ake cewa sandarun fakihu to shawai ce din na san wannan to dan mutum ya zo ya ce na ɓata abu ko an ɓata abu duk gaba kida sai ya faɗi dalili sai ya faɗi dalili sai ya kawo tarihi sai ya kawo abu duk su ma suna rubuce shi ya ce duk na san na san kalamul ajilla il fuqaha il muhaqqiqina faqihai na Allah wanda suka tankade suka rairaye suka san bambancin mazhabobi suka san ikon Allah an yi wata tattaunawa da Abu Hanifa da jikan annabi sallallahu alaihi Ja'far Sadiq Abu Hanifa a cikin duk malaman mazhabu nan ba wanda ya kai shi duk ba wanda ya kai shi shi ma kuma a cikin duk malaman sharifai din nan Ja'far Sadiq ba wanda ya kai shi Abu Hanifa ya yi ma tambaya wajen fiye da 50 wajen fiye da 50 duk tambaya in ya kai sai ya ce ku ga yanda kuka ce mu kuma ga yanda muka ce ku ga yanda kuka ce mu kuma ga yanda muka ce eh mu sharifai ga yanda muka ce ko kuma ga yanda kuka ce haka ya dinga ba da kuma duk sai a kawo ku ga yanda kuka ce saboda kun ce kaza kaza kaza gashi mu kuma ga yanda muka ce saboda mun ce kaza kaza kaza kaza muka haka ya amshe tambayar nan wajen hamsin to shi kansa Abu Hanifa yake cewa to dama malamai sun ce wanda ya san sabanin mazaje ya san maganga wannan shine malami ba wanda zai zo kawai ya dau dan wani abu guda daya wanda ko a mazhabar tasa shi ne rauna abu kawai ya ce haka ne kuma duk wanda ya saba wannan kafiri ne bala'in da ake ciki kenan bala'in da ake ciki kenan an ce kowa kafiri ne ana kashewa in an ce ai wayannan musulmai ne a ce to yan bid'a ne kuma dole da ya Allah Allah kaza wai wai kura tana saman kan dutse ruwa na gangarowa daga dutsen sai ta ga dan akuya ya zo zai sha ruwa eh sai Allah ya kama ka dama ashe kake bata ruwan nan sai ce ni da ruwa yake rangarowa daga wajenki ba ba abba ya za a ce ni na bata shi bayan kuma daga nan wajenki ya taho sai ta ce kai ka bata shi ba rama da nazo na ga ce wallahi ni haihuwar bana na ita to uwarka ce sai dai an faɗa abin da sai an cinye shi da shi sai dai an ba shi laifi da an cinye shi kawai ba laifi to haka an ce mutane kafirai ne an ce a wannan suna cewa la ilaha illallah fa duk mai tsara to yan bid'a ne yan bid'a ne sai dai an raba wa mutum laifin da za a kashe shi da shi ina za a kai da abu duk gaba ki da to wannan magana wannan magana ta shehu magana ce babba wanda kuma ikon Allah shehu Allah ya haskaka masa zamanin gaba daya duk abinda zamanin nan zai yi magana da shi Allah haskaka masa ya faɗi yanda za a warware matsala duka ya shirya jama'ansa ya shirya almajiransa a cikin da duk matsala ta warware duka in ma mun barkace daga baya muka barkace amma da an koma asalin maganganu akwai sai a je a ga ai gashi lafiya kalau shehu ya fa to shehu yake gaya masa wa qabtu aidan na tsaya komawa ala kalami da shehun ranki ranki ne har a samu wajen kama maganganunsa duk gaba yau shekara wajen nawa amma har yau magana sa ita ce babban magana wadda ake dogara a kanta kuma ba wanda zai iya kawo wata tafi ta duk gaba ka amaje sahibi fadati ne ka amaje kaza a ilmantan ma duk gaba ki daya ko qabta aida na tsaya komowa ala kalami jalami datul fuqaha abu sa magana sandararrun faqihai fa nahanu tijani yuna mu tijanawa ala basiratin akan basira muke fa kar a zo dan an ce batijani kuma a dinga zagin mutum akwai mutanen da yanzu kasashen gabas akwai bangaren jama'a da din an ce da mutum batijani zagi ne a wajen su kuma su ma tijaniyawa ne wai an ce jahili ne mara karatu tijani faqat batijani ne kawai mana ba shi da wani karatu sai zancen tijaniya kamar ita ma tijaniyan ba ilimi ba fa ne to mun go to bare kuma a ce faila da haka aka lalata abubuwa ikon Allah akwai malami babba malam na dungun ma'azu dinnan magana ya faɗa mai kyau duk karatu sai mun iya zo da ita Allah ya hada ake ta abubuwa shi ya kama mana mai wannan rubutu dan uwansa ya taimake mu da mahaddaci da komai yace kuma yana so ya bi tafiya irin abu duk dama yana tafiyarsa kuma duk aka gyara duk kaza kaza har ya zama ma kuma tunda ba shi da lokacin shi da zai zo dan uwan ya dinga zuwa yana ta abubuwa kuma ya dinga ganin abubuwa suna fitowa shi da kansa yace kai ashe dai failan nan fanni ne guda dan wani yazo ya ga nace ya faɗi wannan ci to je ya ce mar Allah ya fahimtar da shi ai wani yana ganin ma babu sakaci ne lalacewa ce kaza shi fa Allah ya nuna mafani ne guda ya zami da wayannan littafai na ta ilimin da aka dinga zubar da shi na shekara wajen 50 duniyar da aka yi na shekara wajen 50 tun daga 1930 ake zubar da ilimi ake karo da mazaje ake gyara duniya har zuwa 75 kowace rana sunanta shekara saba'in da biyar ɗin kowace rana shehu zai fito da takardu ya rubuta sai an yi sati ana kwafarsu shehu ya ce ya yi wa Allah alkawari duk ilimin da ya zo ba zai yi kwantansa ba haka zai juya shi a takarda ba don ma karama da albarkar lokaci ba ya za a yi mutum ɗaya ya rubuce takardu da daddare amma da safan an fito da ita sai marubuta sun yi sati suna ga marubuta na a masallaci mu ma Kano akwai guda ɗaya shehu Adamu Katibi shehu Allah ya ji kan shehu Adamu Katibi shekarar sa goma sha shida a masallaci ba shi da komai sai rubutu Allah ya ji kan shehu kun gan shi sai sai rubutu ko aure bai yi ba ko aure bai yi ba ya hausa Allah ya ji kansa Allah ya ba mu albarkarsa iyaye ma hausa su ai ba namiji bane kaza kaza shi ko baban sadauki radiyallahu anhu malan sahabi ya ce mu shi yake wanke kayansa wanda zo sai ya wanke najasa a kayansa duk gaba da amma rubutu shehu adamu katibin nan shine katibin shehu atikuma sai da ya rubuta durratul kharida sharhin yaqutatul farida sufuli hudu sai da ya rubuta ya iya rubutun larabci ya iya rubutun mu nan ya iya rubutu kala amma to irinsa shehu adamu katibi shehu umar gai ga sai je ali sisan shi kansa katibi ne aliyu kadimi kazana sirri katibi bida amma wa'annan shehu zai fito da takardu ya rubuta su da daddare sai sun yi sati ga larabawa ga muhammadu haiba ibn tufail ana ce masa libraran faila duk wani abu na faila da mai wannan littattafai yake rubutawa galibin zai ce daga wajen haiba na karɓo su ana ce masa ya rasu kwanan nan Allah ya ba mu albarka sa libraran faila duk gaba kiɗa shi kansa marubuci ne to haka fa waɗannan marubuta za su yi ta abubuwa to kullun a haka ake kullun a haka banda littattafai banda kaza banda kaza al'amarin na Allah ne duk gaba to fa na hannu tijani na mu tijana fa ala basiratin min amri dariqina muna kan basira akan lamarin dariqa mun san dariqa fa kar kawai ne ai ba ku san dariqa an bata dariqa dariqa ma bata isa ba sai faila ma'ana ba mu san dariqa ba kenan dan haka muka zo muka dora mata wani abu faila kaza ka kai ala basiratin min amri dariqatin muna kan basira fa akan lamarin dariqa mu zahiran wa fadina sarari da koye li'anna domin mu a ranar haƙƙu Allah ya nuna mana gaskiya haƙƙan gaskiya ce fa nas'aluhu muna roƙonsa tabaraka Allah an yarzuqana kamala ittibahi azurta mu cikar bi wa a ranar baɗila Allah ya nuna mana barna baɗilan barna ce bata bata ne fa nas'aluhu muna roƙon Allah kamala ijtinabihi azurta mu da cikar ne santaka da kaza kaza ba mu yi burin burin da gangan ko dan wata kwadayin duniya ko dan wani kaza kaza ko dan cin maburi ko dan muna faɗa da wani ko dan muna kaza kaza lamarin duk yafi karfin haka dan mutum yana faɗa da wani ya ga mutumin nan kuma ya rungumi wani abu na gaskiya ya kwace gaskiyar daga hannun mutumin ya ce ba ta haka ba ce wannan na annabi ne ko na Allah ne ko wannan mun hada akai amma kai fada da wancan ya sama mutum ya kwandan din abu shikenan to kuma a yanzu abu diya duk gaba kida alhamdulillah haka kuma wa fi risalatin lahu a wata wasiƙa kuma ta shehu Allah ya ƙara yadda a gare shi lissayyidi muhammadu mahamudi bin kori ya yi wa wani mutum da ake ce masa sayyidi muhammadu mahamudi bin kori sunansa kenan ya ƙulu yana cewa alhamdulillah wannan kori ɗin kamar laka su kansu olof laraba su ne musu lakabi da kori ma'ana baka fata kori to kila wannan muhammadu makila ko ya yi ta'amula ba larabe ne a makila ya yi ma'amula da su aka sa masa ko kama a ce sudani da ake cewa ika Allah da haka da mutanen kura suka zo shehur a kano sai ce waja'ani qawmun min ahli kori rabiya qinal haura ba'da al-kauri shehu ya zaci kura din nan wannan lakabi ne na kori din nan duk gabaki da za su wala ana ce musu kori din kaurata hassa kauratu waye duk gashi nan da shehu yake waja'ani min ahli kori rabiya qinal haura ba'da al-kauri munan kura ne suna ne kuma dabba ce kura amma kuma sunan gari ne kura gashi nan duk gabaki da ko kuma saboda girman mutanen koro din nan da walitakasu da shehu ya ga jama'a ta zo daga kura ya ga mukamin su ya ba su wannan mukami duk gabaki da to wannan ma yafi to shehu ya faɗa a cikin wasiƙa da yawa sai dai Muhammadu Mahmud bin Kori ya ƙulu shehu yana cewa alhamdulillahi duk godiya ta tabbata ga Allah waladun ruhi ɗan raina ɗan raina akwai ɗan jiki akwai ɗan rai duk gaba ɗaya wani kuma duk yana haɗawa biyun waladun ruhi ɗan raina sayyidi muhammadu mahamudu bin kori sayyidi muhammadu mahamudu ɗan kori azintu laka nema izini fi tilawati wurdin sheka dinga karanta wurdin shehu tijani abul abbasi niyabatan anhu niyyar na ibantaka shi shehu wa sanadi dangane na al'ala mafi ɗaukaka an sayyidi Ahmad da suka yi ruja daga sayyidi Ahmad da suka yi ruja an sayyidi Ahmad al-Abdalawi shi kuma daga sayyidi Ahmad al-Abdalawi an sayyidi Ali Tamasini daga sayyidi Ali Tamasini an Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu daga Sheikh Tijani radiyallahu anhum Allah ya kare da a gare su ajma'i daga baki da wa an sayyidi Muhammad wannan shine sanadin suka yi ruja wa an sayyidi Muhammad Sa'idin na karba kuma daga sayyidi Muhammadu Sa'idu ibn Ahmada dan Shehu Ahmada ibn Sheikh Muhammad al-Hafiz dan Shehu Muhammad al-Hafiz an Sheikh Rashiko daga Shehu to ikon Allah yanzu kuma ga wannan sanadin daga sayyidi Muhammadu Sa'idu shi kuma daga babansa Shehu Ahmadu shi kuma daga babansa Muhammad al-Hafiz sun yi daidai da daidai da na suka yi ruja radiyallahu anhu an Sheikh Tijani radiyallahu anhu وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكتب إبراهيم بن الحاج عبد الله نياس الكولكي لدف الله yanzu mutum ɗaya ga shehu ya haɗa masa sanadan nan mutum zai iya haɗa sanadai da yawa sai dai kuma yana da ikon da zai iya zaɓar wanda ya ga dama ya ba wani duk gabaki ɗaya sanadin suka yi ruja shehu radiyallahu ya girmama suka yi ruja ƙwarai da gaske suka yi ruja ba ba kan wallasan bane babba ne to kuma a ce faila ta bayyana a zamaninsa ya irin wannan sallama mata ya irin wannan kyakkyawan abubuwa wanda Allah ya kiyaye da suka yi ruje ya yi inkari da suka yi ruje ya inkari mutane da yawa za su halaka mutane da yawa za su halaka duk gaba kiɗa duk da bin Muhammad al-Khalifa da da suka yi ruje ya zo ya tarar gidan suna faɗa da babba da ƙarami to suka ruza da ya ga alamar da tijantaka da kaka goyi bayan karami ka dan goyi bayan babban nan dai dan a zauna lafiya shi da kansa dai ga abin gaskiya ga ta bayyana ya watsar da da wannan magana amma da an ta kai man maganar shehu aljanu yake gani ina ban san gari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kaza ya ce da Khadija ina tsoron ka aljanu sai kai me zai hada ka da aljani kai kana wannan alheri kana wannan kaza kaza dan can faila ko ya fi karfin a ce aljani ko ga kowa duk ga baki da in kuma za a fito wannan magana to manzo Allah ma ga ga irin yanta duk ga baki da to yanzu ga na suka yi ruja ga na abu duk sassaloli ne shehu yana da su wajen guda goma sha ɗaya duk ga baki da muhammad abdullahi zai gan shi wa fi taqdimihi cikin kaddamar da shehu ibrahim yayi li sheki abdullahi ga babansu baban shi mai littafin shehu abdullahi jejuba mijin sai da hawa to cikin kaddamar da yawa babansu radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda a gare su shehu ya ce masa wa sanadi dangane na zakartu min, min hudarafa na faɗi wani gefe nasa fi ta'alifi a cikin littafi na kashiful ilbasi na faɗi dangane na a cikin kashiful ilbasi fi akir juz'il awwal cikin ƙarshen juz'i na farko wa ziyadatan ala zalika in ƙara ma kuma akan wannan na karɓa an sayyidi daga shugabana wa wahidi asrihi madayancin zamaninsa wa faridi dahari madayancin zamaninsa dai sahibin ta'alifi ma'abocin talifai da yawa littattafai da yawa almutakasirati mai yawa almufilati mai amfani allati kulliha wanda littafansa dukkanta au jilliha ko mafi yawan tafi dariƙata akan dariƙa ya littafansa shaykhi na shine shehin alhaji ahmada alhaji ahmadu bin alhaji ayyashi suka yi ruja suka yi riju ko suka yi ruji iran nan galibi kisra ake mata suka yi ri ji ko suka yi riju radiyallahu anhu Allah ya kare da wa huwa an shaiki shi kuma suka yi ruja ga shehinsa sayyidi ahmad abdullahi wa huwa an kudubu hajji tamasini shi kuma daga kudubu tamasini wa huwa an katimu tijan radiyallahu wala yujad al yawma a yau dai ba sanadi a alamin haza sanadi mafi daukakan sa ba shi saboda mazajensa kaɗan ne daga suka yi ruja ahmad abdullahi ahmad abdullahi Ali Tamasini, Ali Tamasini Shehu Tijani, Ahmad Abdullahi ya tarar da Ali saboda ya yi tsawon rai shekara 105, ya yi shekara 100 da wani abu ya rashin lafiya ta kama shi ya suma sai da ya fa ana ta kuka ya hudu ya ce lafiya aka ce ai an zaci tafiya ta ce a mala'ika mutuwa yanzu ya shigo ya gaishe ni na ce masa rai na ka zo ɗauka kuka ce a ba haka gaishe ka na zo ba za ka mutu ba sai ka yi adadin carbin nan nawa ya ce na karɓi carbin nasa na kirga na ga ɗari da biyar kaji carbin manya na ga ƙwaya ɗari da biyar na ga ƙwaya ɗari da biyar to ba zan rasu ba yanzu shekara ta kaza shaura shekara biyar na rasu sai da ya cika wannan biyar ɗin kuma sannan ya rasu wani ahmadu abdalawi shehu ya faɗi wannan a rahilar a sudan shehu ya faɗi wannan radiyallahu ta'ala anhu to wannan kenan to mun ga Muhammadu Lamin Wuldul Hadi na samu jana'izarsa amma na ga matarsa na karbi abubuwa shehiya ta ce matarsa Sharifa radiyallahu anha Muhammadu Lamin Wuldul Hadi dinnan ya rasu yana wajen shekara 97 ya zo wa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu an taso daga Kosi an taso daga Kosi da sati sai Shehu ya ce to tafi Kosi ka je ka zauna kai ma ka dan samu albarka sannan ka dawo sai da ya je ya sati a kosi sannan ya dawo madina wajen shehu sannan shehu ya yi ma komai to hamadu lamin wajil hadi din nan babba ne kwarai da gaske to hamadu lamin wajil hadi din nan saboda tsufa da rashin lafiya yakan suma in jinin na ya hau duk gaba ki da za shi ma za a yi ta kuka saboda malar sudan da sadin nan duk ya karantar da su kira'a kira'a shi wajen qur'ani da abu duk gaba daya sannan shehunan mu wa'yansu na nan nigeria shi kuma ya daɗa ƙara gyara musu tarbiyyar su ya daɗa ci da su gaba shewa abdulrazaki magarya yana daga cikinsu shari'a ibrahim yaron da muka tarar da shi yana daga cikinsu radiyallahu anhu shehu bello sakwato yana daga cikinsu wa'yannan da su ne wanda muka ji sun faɗa cewa daga wajen suka gyara abubuwa to shehu abdullahi inyas khalifa shi kuma shi ma ya ci gaba da abu a hannun wannan muhammadu lamid din haka za a ɗauke shi a mota a je a kai shi ya sallami direbobin sai wajen awa biyu ko awa hudu sannan a zo a ɗauke shi radiyallahu ta'ala anhu to wannan muhammadu lamin wudul haji shi ma da yawa an rasuwa ta zo zai su ma a zaci ma dai ya tafi sai ana ta kuka in ya dawo ce lafiya wallahi an zaci tafiya ne ita a shehu ya shigo yanzu shehu ibrahim ya shigo yanzu ya ce min ba yanzu bane shehu ya shigo yanzu ya ce mun ba yanzu ba ne matarsa ta ce da ajalin ya zo ya yi irin wannan ya dawo bai ce komai ba ta ce haina tambaye shi muhammadu lami ya ce na'am kaga shehun ya zo ya ce kwarai kuwa ya zo bai dade da fita ba to ya me ce ma ta ce sai ya shiru sai na san tafiya ne yanzu sai na san ya ce ma tafiya ne kenan tun da da bai tafiya zai ce ya ce ba tafiya ba ne daga daga Allah ya ba mu albarkar su duk gaba daya to yanzu to suka ruja wannan irin jarrabawa da Allah ya masa tana da girma a ce wannan irin abu ya tashi kana da rai da kuma Allah ya kiyaye shi da inkari duk maganganun da ya faɗa ma yau waɗanda ba su kai farcen suka yi ruja ba su iya faɗan rabin rabin ta ba suka yi ruja ya ce shehu ibrahim shi ne fassun shehu tijani dutsen kan zoban shehu tijani wannan magana wa inni ara sheka tijani ya katima wa anta allazi qassata al khatamil fasa wannan to dole shehu ya girmama shi shehu ya yi ta mar godiya godo don Allah don annabi ka rubuta ya wallahi kana da su ka je ka halaka ni dinga ganin na na rubuta ma ijaza ko ka ce ce a dan nemi albarka da kyar shehu suka ruje rubuta shehu wannan dan kai je ya halaka duk gabaki daya yanzu a ce irin shehu yana son ijaza wajen mutum ai da gudu daga amma da kyar shehu ya rubuta masa suka ruja da duk kaza ka dan kai zo ya halaka kansa ya dinga ganin sahibul bazatu ma ai almajiri na ne ne abu to shehu ya girmama shi da wannan shehu ya zama ma da tasa yake abubuwa duk gabaki da radiyallahu ta'ala an to wannan duk yana da kyau mutum zai iya hada da yawa kuma ya ga wacce iya zaba saboda wani abu duk gaba yanzu muna mun gode Allah muna da ijazozi da yawa amma wannan shehu dan dan shehu alhadi shi ya dan da kamu a turmi ya kaza kaza haka muka dau tasa mu ya zama da ita muke aiki amma ga ta shehu abdullahi kalifa ga ta shehu tijanin nan kalifa ne ga ta shehu alhaji ahmad dam kalifofi ta kalifofi uku mun gode allah alhamdulillah banda shehun nan mu na gabas din da na yamma din da na kaza kuma wallahi tallahi ba wanda muka ce ba mu kowa da da ganin haskensa da waye duk gabaki ɗaya da koya ba mu ko ba mu isa ba duk gabaki ɗaya to amma dai wannan shi kuma shehu tijan dan shehu alhaji shine wanda sai da ya to wai waye za a bawa ne tukun miji wai waye tukun mai za a bawa ne tukun yadda ya karta shi da kaza to yanzu ka zo wajen da dai sai dai ladabi aiwa kowane babba ladabi aiwa kowane babba ladabi amma za ka ji magana mutum ka san ina ya sa gaba amma ladabi kawai to yanzu kan ga ijaza duk gaba ke da to yasa muke amfani da to wannan diyayi duk gaba ke to to a takaddimin sa shau yake cewa daga sayyidi ayashi suka yi ruja huwa an sheka shekihi sayyidi ahmad al abdalawi huwa an al qutb al haji ali tamasini huwa an sheikh al khatib tijani radiyallahu anhu wala yujad al yawma a yau bayan duk wayancan sun rasu duk gaba ki da su ma shi ma gashi a yau dai akan kasa an an caje in an caje izinannuka ba sama da wannan duk gaba ki da ba sama da da wannan to sanadin a alamin hazar sanadi waqtasartu alaihi to na tsaya a kansa lidiqil waqt saboda kuncin lokaci yanzu shi Abdullahi bin baban su ya tsaya akan wannan Shehu radiyallahu anhu bayan shine sahibul faidati bayan ya karba daga Shehu Tijani mubasharatan amma himma Shehu radiyallahu anhu da abin da Allah ya rubuta masa sai da ya tara sassaloli duk mazajen sanadi na shehu tijani abul abbasi sai da ya zama shehu kamar ya haɗe su da sassala mutanen da shehu tijani yawa izini su sanadi wajen goma ne amma sai dai alil harazimi ya rasu alhaji ibn al-mushiri ya rasu duk gaba kida to yanzu mazajen sanadi na shehu tijani wanda shehu yake da sanadinsa wasu ɗarsa ta kai kansu har ta kai kan shehu tijani ga su na ɗaya alhaji aliyu tamasini radiyallahu ta'ala wannan shine mashhuri babba bayan ali al-harazimi bayan muhammad ibn al-mushiri sai da ali tamasini radiyallahu anhu shi ya kaddamar da yayan shehu tijani ma duk gabaki daya sai da ali tamasini ɗaya na ɗaya kenan na biyu sai da muhammadul bannani sai dai Muhammad al-Bannani na uku sai dai Muhammad al-Hafiz shi na Murtaniyan kakansu Shekani na hudu sai dai Muhammad bin Abin Nasar wanda yana tare da sai dai Ali al-Harazimi wajen rasuwa na biyar sai di Muhammad al-Gali Sharif sai di Muhammad al-Gali shehin Shehu Umar al-Futi radiyallahu ta'ala anhu na shida sayyidi Dayyibu Sufyani babba akwai Dayyibu Sufyani almajirin Shehu Tijani akwai Dayyibu Sufyani wanda Shehu ya tara shi ne muqaddamun pass a 1935 eh jikan wancan ne kuma sunansu daya to da haka in an ce ɗayibu sufiyani dole sai an raba rabe akwai ɗayibu sufiyani babba almajirin shehu tijani abu akwai ɗayibu sufiyani na 1935 muƙaddamin zawiya wanda yawa shehu muƙaddamanci to wannan ɗayibu sufiyani babba ake nufi kakan wannan na 1935 to da sai ya ɗayibu sufiyani babba sai alhaji abdul wahabi ibn al-ahmari alhaji abdul wahabi ibn al-ahmari shi ma yana tare da sai dai alil harazmir tafiyar rasuwa shi ma sahabin shawo shi ma sanadi ne sai musa bin ma'azuzin to shi ma wa'annan to wa'annan su ne ma'abota sanadi mutulaki wanda shawo ya musu shawo tijari ya musu izini za su iya idlaƙin ɗariƙa galibin sassaloli tanan za duk sassala za a ga tanan tabi ta sa da shawo tijari to shehu duk ya haɗa wa'annan mazaje guda takwas din nan duk a wayannan sassalolin to sai shi kuma masu sassala na zamaninsa wayanda suka suka haɗu da wayancan babba amma na zamanin shehu su kuma wanda suka yi mara ijaza din su kuma ma'abota sassalolin na farko akwai alhaji abdullahi bin muhammad baban shi shehu walidi shehu alhaji abdullahi bin muhammad sannan Muhammadu Mahamudu Taishiti Muhammadu Mahamudu Taishiti baban Shehu Ahmad Mahamud baban su Shehu ya kaddamar da shi idlaki yace nayi ma idlaki ne dan ina mutu kai kuma ka dawo kai wa dana Ibrahim idlaki bayan wanda ya Shehu ka dawo kai wa dana to Muhammadu Mahamudu Taishiti radiyallahu ta'ala anhu akwai ɗansa Sharu'u Juludu abun na abuci shi wannan ta sharif ojdud kabarin sai na a kasar buci ta kano wan shehu ahmad mahamud din wannan muhammadu mahamudu ta shiti na biyu kenan sai abdullahi bin alhaji al'alawi shehu ya faɗi sassalar sadazu baban mushiri sai muhammad al-kabiru al'alawi ibn muhammad sagir ibn muham didde sassalar su kenan sai muhammad sa'id al'alawi wadda mun faɗi sassalar sa sai ahmad sukairu al-ayyashi sai Ahmadu Fal jikan Mauludu Fal shi kuma sai Muhammadu Mahamud sai Mahamudu bin Ahmad bin Baddi sai Asheku bin Sheikh Muhammad sai in an faɗe shi haka an san shi sai Muhammadu Tulba baban Shekani sai Muhammadu Al-Hajuji radiyallahu anhu sai Muhammadu Al-Aminu bin Baddi sai Adayibu Sufyani na 1935 karamin wanda shi ma yawa shehu ijaza wa qatala qahu min ash-shaykh tijani dun wasidatin shehu ya karbi ijaza daga shehu tijani ba wasida radiyallahu ta'ala anhu amma wayannan mazaje na wannan zamani su suka yi wa shehu radiyallahu ta'ala ijaza wanda suka yi ma ijaza ga su su wanda ijaza ta hadu da wayancan almajiran shehu tijani to sai tsakanin wanda suka yi wa shehu din nan da tsakanin wanda suka goje shehu tijani akwai mutum talatin yanzu su tsakanin wanda suka karɓo wajen shehu tijani da tsakanin wanda suka yi wa shehu din nan yanzu mun faɗi mutum ishirin da ɗaya sai kuma su kuma wanda suke tsakanin su wa'annan biyun su kuma wanda za mu zo da magana wanda suke tsakanin wannan biyun akwai mutum talatin na farko akwai Muhammad al-Habibu bin al-Katimi akwai dan shehu tijani ma Muhammad al-Habibu radiyallahu ta'ala anhu akwai sassan da ta shiga da wajensa sannan ɗansa muhammad al-bashiru sannan jikansa mahamudu bin al-bashiru to wa'idan duk suna daga cikin mazajen sassalar sanadin shehu sai na hudu baddu bin sidina sai ahmadu bin baddu ɗansa sai shehu ahmadu na shida na bakwai kuma muhammadu fal ibn baba al'alawi na takwas kuma Ahmadu Abdalawi na tara Muhammadu bin Ahmad Abdalawi dan Abdalawi kuma sai na goma al-Arabu bin Sa'ihi na sha ɗaya al-Arabul Muhibbi na sha biyu kuma Muhammadu bin al-Alamil Wazani na sha uku At-Tahiru bin Muhammad At-Tahiru bin Muhammad Tanmurti As-Sufudi Al-Ifrini Alhamdulillah na sha uku a ɗahiru bin Muhammad Tanmurti As-Sufudi Al-Ifrini sai na sha hudu a Sheku Alhaji Umar Futi radiyallahu anhu sai na sha biyar Ahmadu ibnuhu ahmadu ɗansa ahmadu tijani kabarinsa yana nan a mai kalgo ta nan kyabi shi kabarin shi ahmadu ɗin ɗan shehu umar rufuti ɗin kabarinsa yana nan a mai kalgo daga baki ɗa to sai na sha shida muhammadu hashimi ana ce ma alfa hashim ko alfa hashim ɗan ɗan uwan shehu umar rufuti ɗin ne shi kuma a saudiya ya rayu a makainan ya rayu ya rasu 1930 ya rasu ya rasu da shekara biyar shehu ya shiga hajji to shi ku a zamaninsa kyalle ake shimfidawa a ka'aba ai wazifa saboda karfinsa da ilimin ba wanda ya sai hana sannan kuma wahabiyawan ba su karfi ba abdulaziz ne dai amma bai karfi ba sai da ya rasu sannan suka ce to ka a ƙara bani wali yayi shi dai wancan shehi sun mar sun girmama shi sun ji nauyinsa sun yi komai amma kuma yanzu ka a bari to shine Muhammad Alfahashi dan dan uwan Shehu Umar in an yi sa aje maka shin an yi shimfida Allah shine mai lokaci Allah shine mai lokaci amma an shimfida din lokacin na Allah ma malaman gaskiya ba yanzu shirme ba to to wallahi to na sha bakwai kuma Muhammad Ziziyu mai kula da kabarin shehu tijani a wancan lokacin na sha takwas a sayyidu kanuni nan fas kenan kakannin wa'annan kanuni kanuni din na sha tara muhammadu manuni na ishirin algali binu musa ba shehu gari wancan binu musa binu ma'azuzin a salamani na ishirin da ɗaya muhammadu hashimi na ishirin da biyu a sayyidu ɗahiru biɗai ba na ishirin da uku Muhammadu Sargini wa'annan galibi na fas ne na ishirin da hudu kuma Muhammadu Balkasimi na ishirin da biyar Muhammadu bin al'arabi na ishirin da shida Al-Husainul Ifriniyu sai na ishirin da bakwai Muhammadu Kansusi sai na ishirin da takwas Muhammadu Idu At-Tamasini sai na 29 Muhammadu Sagiru Tamasini sai na 30 Muhammadu Arusi At-Tamasini wayannan sune tsakanin wayancan na Shehu Tijani da wanda suka yi wa Shehu in an hada su 80 ai su su 51 yanzu guda 20 da ɗaya guda takwas wayanda suka karɓo daga Shehu Tijani guda waɗanda suka yi wa shehu ijaza su ne guda goma sha uku mutum goma sha uku su suka yi wa shehu ijaza to su kuma duk ijaza tana karewa kan mutum takwas sahabban shehu tijani in an haɗa su da ya zama 21 kenan sai waɗanda suka karɓa a hannayensu a hannayensu har ta je kan wancan din sune kuma mutum talatin da abu kamar yanzu misali yawa sunayen ijazozin ne yanzu misali mutum goma sha uku ne suka yi wa shehu ijaza ga su alhaji abdullahi babansa muhammadu mahamudu tashiti da abu yanzu misali akwai ɗayibu sufiyani na zamanin shehu 1935 ya ce ya rubuta wa shehu a ijaza shehu tijani abul abbasi ya zuba asiraransa da ilimansa da tasarrufinsa a sahabansa duka amma ba kaman mutum hudu a cikin almajiransa da ya zuba abubuwa a cikinsu su ne sayyidil gali budali muhammad gali sharif muhammad gali wannan gaskiya ne shehun sayyidi umar futi da kuma muhammad bin abin nasar Muhammadu bin Abin Nasar in za a yi sassalar Ismail Azun duk gaba ɗaya ɗariƙa sai kaji an faɗe shi gaskiya ne. Da Alhaji Abdul Wahab bin Al-Ahmar shi ya dawo da Jawahirul Ma'ani da littafan Sayyidi Ali Al-Harazmi abokin Ali Al-Harazmi ne. Da Sayyidi Tayyibu Sufyani babba. To waɗannan mutum hudu Sayyidi Muhammad Al-Gali, Muhammad bin Abin Nasar, Alhaji Abdul Wahab Al-Ahmar, sayyidi da yibu sufiyani shehu tijani ya zuba a cikinsu in ji sayyidi wanda na zamanin shehu shehu ya zuba abu a cikinsu ya ce duk su hudun nan kowannensu ya ce ya juye duk abin da shehu tijani ya bashi a cikin muhammadul kansusi ka muhammadul kansusi kuma shine na kasansu kowannensu ya ce ya juye duk abin da shehu tijani ya bashi a cikin sayyidi muhammadul kansusi shi kuma muhammadul kansusi ya ce duk abin nan da suka bashi shi kuma ya juye a cikin husainul ifrini shehu husainul ifrini yanzu shi kuma na kasan kansusi kenan shi kuma husainul ifrini ya ce duk abin da kansusi ya juye a cikinsa shi kuma ya juye a cikin ɗayyibu sufiyani na biyun nan ƙaramin nan na 1935 din nan da shehu ya tarar da shi ice ni ko ba kamar su ba ne ni almajiri ya kankan da kai yace ni kuma duk abin da yake wajen na juya a cikin Ibrahim Iyas to kaga yanzu Dayyibu Sufyani karami shi ya juye wa Shehu Ibrahim to amma yanzu a cikin sassala za a ce ga ga mutum hudu sahabban Shehu Tijani ga Kansusi na biyar ga Husain al-Ifrini na shida ga Dayyibu Sufyani na bakwai sai a ce yanzu guda bakwai amma dai mutum ɗaya ne na zamanin Shehu kuma ga mutum hudu can wanda suke tare da shehu tijani ga wannan duk da kansusi ya ce ya san shehu tijani ya gan shi amma yana dan makaranta sannan ya ji ana cewa wali ne kaza kuma da shi aka yi jana'izar shehu tijani amma bai karɓi komai amma ya ga shehu tijani da idansa ya ce da shi aka yi jana'izar shehu tijani amma ikon Allah kuma himmarsa ta kai duk waɗannan mazaje guda hudu da shehu tijani ya abu sai da ya bi su suka juye duk abin duk abin da yake wajensa shi kuma Allah ya haɗa shi ma da mai himma Hussein al-Ifrini sai da Kansusi ya juye masa shi ma Hussein al-Ifrini din kuma sai da ya juye wa Dayyibu Sufyani karami duka shi kuma yace na juye wa Ibrahim Yas duk gaba kida to daya daga cikin irin sassaloli yanzu daya daga ciki kenan cikin irin wannan sassaloli yanzu sassala ta farko Shehu radiyallahu anhu ya karba wajen babansa Alhaji Abdullahi babansa Alhaji Abdullahi ya yi masa diga shehu abdullahi shi kansa ba shi kansa baban shehu yana da sassala goma sha ɗaya a ɗariƙa yana da ita sassala guda biyu a misali sassala ɗaya daga shi alhaji abdullahi baban shehu da yawa shehu ibrahim shi kuma ya karɓa daga wajen muhammadu ɗan ahmadu abdullawi wanda ya zama kamar sa'an suka yi ruja a wajen karɓa wajen ahmadu abdullawi shi ba wani shehu ya karɓa wajen suka yi rujan ya kuma karɓa wajen muhammadu ɗan abdalawi ɗin mun faɗe shi a cikin wa'annan mazajen muhammadu da abdalawin da ɗansa muhammadu to yanzu baban shehu ya karɓa wajen muhammadu ibn ahmad al-abdalawi an walidihi shi kuma muhammadu ya karɓa daga babansa abdalawi ahmad abdalawi shi kuma anil kudubu tamasini shi kuma abdalawi ya karɓa daga kudubi maulana ali tamasini an shekha tijani radiyallahu anhu yanzu a wannan sassala bayan baban shehu da yawa shehu to ga muhammadu ga ahmadu abdalawi ga ahmadu tamasini ga shehu tijani banda shehu tijani yanzu ga mutum wajen biyar abin da ya jawo wannan yawan kenan sassalar baban shehu ta biyu ya karba an sayyidil arabil muhibbi daga wajen sayyidi arabul muhibbi shi kuma sayyidi arabul muhibbi ya karba an maulana alhaji kanunu shi kuma alhaji kanuni ya karba an maulana sayyidi arabi bin sa'ihi kabarinsa ga arabi bin sa'ihi shi kuma arabi bin sa'ihi ya karba an muhammad al-hashimi shi kuma muhammad al-hashimi ya karba an sayyidina muhammad al-bannani shi kuma bannani ya karba an likatimi tijani to ga wata baban wannan shehu to yanzu wannan sassala guda ɗaya ta shehu gashi ya kawo mata waje irin wa'annan irin wa'annan baban shehu yana da guda goma sha ɗaya sai ɗaya sassalar ta shehu da ya karɓa daga wajen shi baban ahmad mahmud sharif muhammadu mahmud bin ahmad sagiri a shinkidi a taishiti wanda muka faɗa wanda kabarin ɗansa yake nan buci duk gaba gida to wannan sharifin da baban shehu ya mai ijaza ya haɗu da manya-manyan ɗariƙa su ma duk sun masa ijazozi duk ga baki da kamar yadda alhaji abdullahi baban shehu shi ma ya masa ijazozi shi ma yana nan da ijazarsa har zuwa shehu tijari sai ijaza ta uku wanda shehu ibrahim ya same ta daga wajen alhaji abdullahi bin alhaji al'alawi baban mushiri shi kuma ya karɓa daga wajen shehu ahmadu shi kuma ahmadu ya karɓa daga mahaifinsa shehinsa kuma muhammadul mulak muhamdi muhamdi eh muhamdi wanda ake man lakabi da baddi bin sidina mai tani'a shi kuma ya karɓa daga wajen muhammadul hafaz shi kuma muhammadul hafaz ya karɓa daga wajen shehu tijani abul abbas yawa sai ijaza ta hudu ta shehu ibrahim radiyallahu anhu shehu ya same ta daga wajen muhammad al-kabiri bin ahmad bin sayyidi muham al-alawi al-abbasi al-alawi wannan shehu muham din an shiga kogo tare da shi tare da shehu umar rufuti suna daga wanda suka shiga kogo tare ba shiga yana da mutane laraba na akwai kakanninsu da yawa da kwanai da gaske an shiga da mutane da yawa to wannan shi Muhammad al-Kabir din nan shi kuma daga shehunsa Shehu Ahmad bin Baddi shi kuma daga babansa kuma shehinsa Baddu bin Sidina shi kuma daga Muhammad al-Hafiz shi kuma daga Shehu Tijani wannan sai dai Muhammad al-Kabir yana da wata ijaza kuma ta hanyoyi da yawa ba'arinta ya sadu da Muhammad al-Gali bin Musa bin Ma'zuz shi kuma daga babansa sai dai Ali al-Harazimi wa ba'aduha ba'adinta kuma ya haɗu da Muhammad bin Abin Nasar ba'adinta kuma ya haɗu da Sayyidi Abdul Wahhab bin Al-Ahmar radiyallahu anhu Allah ya da su yayi mai ijaza da duk wannan sanadan sai ijaza ta biyar ta Shehu Ibrahim radiyallahu anhu khalifa babba ne ya masa shugaba babba Muhammad Sa'idu dan Shehu Ahmadu dan Shehu Muhammad Al-Hafiz wanda ya karba daga wajen Shehu Tijani shi sai di Muhammadu Sa'id ne ya kaba daga babansa Sheikh Ahmad Sheikh Ahmad din ne ya kaba daga babansa kuma shehinsa Shehu Baddi daga kakansa kuma Muhammad al-Hafiz daga Shehu Tijani Abul Abbas Allah ya kare da a gare su yana daga abinda shi Muhammadu Sa'id ya rubuta wa Shehu Ibrahim a cikin ijazarsa yana cewa wa min al-mujibi yana daga abinda ya jawo nema ijaza anni adlaltu lakum al-izna nema idlakin izini fi ɗariƙaci shekina a ɗariƙar shehu mu wasilata na tsaninmu ila rabbina zuwa ubangijinmu sai dai ahmad tijani akazan ka ɗau duk abin da kaga dama wa ida'an ka ba da duk abin da kaga dama fal ammatu lil ammati na gama gari a bawa gama gari wal khassatu lil khassati na keɓe a bawa na keɓe wa haza sirru sirru wannan shine sirrin sirri a dariƙa mu wai zai zai ce dariƙa mu komai na kowa ne abu ɗaya ne iri ɗaya ne ko duk wanda yace wani ya faɗa kwana na duk wanda yace ana ba wani mutum wani abu a cikin ɗaki maha'inci ne ha'inci ne kaza kaza kaza mutum yana gani likita zai shiga da matarsa cikin ɗaki a ja labule a kullum kofa ma kuma ya yarda da zuciyarsa ba za a yi a gabansa ba a zai ce mata ta ce ba kawai likita ka shiga min da ita cikin ɗaki to wannan likitan jiki kenan ina likitan ruhi duk gaba ki ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zai goma sahabbai sai da ya ce a falhalfi na garibin akwai bako a cikin mu sahabbai suka ce babu shi mai ruwan ya ce yana nufin yahud da nasara haka mai ruwa ya faɗa amma dai an ba hadisi mutum ya san mai manzala yake ne manzala ce to a rufe kofa aka rufe kofa ce to ku rufe idan dinan suka rufe to ku daga hannunku sama suka daga ce zan faɗa duk abin da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah uku su ba suka ba ce to ku sauke a bude ido a bude kofa Allah kai ka aiko ni da wannan kalma a haka kace duk wanda yayi ta haka gafarta masa nayi musu shaida sun yi ta wannan wace irin la ilaha illallah ce sai an tambayi ba bako sai an rufe kofa sai an rufe ido sai an daga hannu kuma sai an yi ijazata sai an yi la ilaha illallah gashi nan da mutum ya zo musulunci ba ba shi za'a duk gaba ki da wallahi sai annabi ya sai ba da sannan ku fara sai da talqini sai da ijaza sai da abubuwa hadisi hasani da hadisi hasani za a iya kafa hujja da shi Ahmad bin Hanbali ya rawaito shi a cikin musnadinsa ba wai ga magari bane ba bari a ce rauna ne ko ko kaza kaza kaza to wallahi abin da yake jawo dole sai an yi bayani saboda wani bai sani ba in ya ji irin wayannan maganganu sai ya bata to kuma shi sa ake faɗa haka to kaji dai Eh. Shehu radiyallahu anhu ya ajiye wa duk almajiransa ya zuba musu duk shehunan nan ba abinda bai zuba musu ba kowa iya karfinsa kowa iya eh kowa iya karfinsa amma shehu yana cewa duk waɗannan abubuwan ya yi musu izini da shi shi ma ai shi ne dalilin da shehunai suka ce kan mutum ya yadda ya fita daga sassalar sahibul faizatu saboda darajanta saboda kuma duk inda ya je ba shi da wa'yansu abubuwa da aka zuba su anan ba wa'yannan mutanen yanzu shi hassan dim shi hassan dim radiyallahu anhu ya yi wata irin gobara da ta cinye komai na gidansa radiyallahu ta'ala anhu daga baki daya ya ce shi wallahi kuɗi ko kaya ko duba irin abubuwan da shehu ya rubuta masa irin ya san dai abin yana nan a jikinsa amma wannan wai ya zama ma dai yara ko al'umma ta gada ta gani me ce wannan shine yake ba shi yake ba rikici duk gaba ki da to ai mun gode shehu kuma yayi wa almajiransa yayi wa yan faila din yayi wa al'umma izinin wa'annan abubuwan duk da ya samu na ilimin zahirin ikon Allah Allah ne ya sa kuka tambaya amma niyyar mu da mun kai karatun a faɗi wannan saboda shine cikamakon magana to duk wayannan abubuwa na ɗariƙa da na ilimin zahirin da na waye shehu ya ce di yayi wa almajiransa izininsa di yayi wa almajiransa izininsa wanda ya tarar da shi da wanda bai tarar da shi ba ba laifi ko mutum ya je abinda shehu abdullahi ya faɗa kenan in kaga dama ka ce daga shehu ibrahim kowaye ma in ya ga dama ya ce daga shehu ibrahim in ya ga dama kuma ya faɗi wannan shehinsa ya ce saboda sahibu fahimta ya fi kusa da shi kuma sahibu fahimta ainihin rahamati ne kuma bai ajiye mana irin aliyu ta harazumi ba ya ce ba wanda zai samu abu ta wajen sai ta wani shehu bai yi wannan ba saboda ba zamanin ai haka bane ba zamanin ai haka bane yanzu shehu tijani abul abbasi ƙididdiga duk wa'anda yawa ijaza mutum goma ne goma katar sai dai babban abu ne duk gaba gida wa'annan su kuma da wa'anda suka yi wa ijaza da in an hada ijazozin duk wa'annan mutane duk gaba gida ba su kai ɗaya cikin ɗarin ijazar da sahibul faizatin shehu tijaniye ba saboda sahibul duk duniyar nan duk inda mutum shiga mutum zai zai ga takardar iyayen wani sai shehu ibrahim ya mana ijaza duk gaba gida to shi ko wannan Allah kuma ya taimaki shehu Allah ya kawo rolin na takarda da takardar makanta da takardar rolin din da komai duk gaba ki daya sai a yi sai a rola ijaza wajen ɗari za ta iya ƙarewa a lokacin sai dai shehu ya izini ya buga sta sai dai shehu ya izini ya buga sta sai dai shehu ya izini ya buga sta an san kowa ya za a bawa da kaza kaza to wannan ya jawo shehu namu suka ce kan wanda ya sabida komai duk wanda zai ce ya samu wani yayi kyau ya samu amma wallahi tallahi zai ga ɗaya ne cikin goman ko ɗarin wa'annan abubuwa duk gaba kida to wannan kenan yawa an ijazat shekina ba to yake gaya wa shehu alkhasatu lil khasati keɓantattu a ba su keɓantattu gama gari a ba su gama gari duk gaba kida yawa wa haza sirru sirru wannan shine sirrin sirri a ɗariƙan mu kan mutum ya zo ya cakuɗa ya ba ya zama to yana faɗa abu wajen kowa kowane an san abin da za a gaya masa tigarai li'anni domin ni in ji wannan khalifa a hababtu ina so an akuna min silsilatika in zama ina daga cikin tsaninka abin da nake so kenan kai a hazabi da'awatika dan samu addu'anka ba wai dan ina da girma ko ni na zama ma tsani a'a da wallahi dan samu addu'anka li hazabi da'awatika wa ahabbtu kuma ina so in zama ma tsani din an ta kuna baini wa bainaka khasiyatu ina da wani kebantaccen abu tsakanina da kai wa uhibbu an ta kuna min jihatil akhir kuma ina so ta zama ta lahira ba ta nan duniya ba shi kawai yasa duk gaba ki da li'anna dunya domin duniya asgaru min almukatu ina ganin ta tayi kankanci ya zama akwai rubutu tsakanina da kai akanta duk gaba ki da summa ya tamada sannan ya ci gaba da faɗan maganganu a cikin ijazarsa to ijaba ta shida ta shehu ibrahim radiyallahu anhu wanda ya masa ita shehi babba ahmad sukairuz al-ayyashi al-maghribi mutumin maghrib wa qad adahu jami'a ma indahu sukairuz ya ba wa shehu ibrahim duk abin da yake wajensa min al-dariqati tijaniyati wa sarraha lahu sukairuz ya ga wa shehu ibrahim annahu khalifatun anhu cewa shehu ibrahim khalifansa ne shi suka ruja ba wanda zai samu abu wajen suka yi sai ta hanyar shehu ibrahim cewa kai ne kalifata bari ma suka yi ruje ya ce kai ne kalifan shehu tijjani ba wai kalifa ta ba ma wa an jami'i kulafai kuma duk kalifofin shehu tijjani kowa ya shi kai ne kalifansa to haka suka yi ruje ya gaya masa suka yi ruje ya yi littafi kadamun rusuhi ya faɗi shehunansa ɗari shida na haɗu da wani na karɓi kaza na haɗu da wani sai da ya faɗi shekarun shehune ɗari shida na ilimin zahiri da duk wani abu da ya sa ya zama suka yi ruja sai da ya faɗi wanda ya haɗu da shi ya faɗa shehi ɗari shida littafi guda ya ce farkon wanda zan wa ijaza a wannan littafi gaba ɗaya khalifa alhaji ibrahim yas to wai yanzu a ga kallahu wani ɗan yaro bai san wannan ba yanzu yana ta tunko yana so ya ture shehu yana faɗar rashin kunya shi suka yi ruja ya sani shi suka yi ai mu suka yi ruja muke bi zai ka bu suka yi ruja samu a wajen suka yi rujan gaba ɗaya ya ba wa shehu ibrahim duka ma'ana in dai ma mutum ya zo wajen shehu ko ƴaƴan suka ruja ya zo wajen shehu sai dai kuma zaman girma shehu kuma ya yi musu ijaza abubuwansu ya yi musu kaza kaza don kai je su halaka girman kan kaza kaza kaza amma in dai suka yi ruja ne ba a taba ganin wanda Allah ya jarraba ya ci jarrabawa ba shi da kansa rabi kanuni duk da jan da yake daga yake to ban taba ganin mutumin da wani abu ya shiga tsakanin su na alheri tsakanin irin suka yi ruja tsakaninsa da Shehu Ibrahim ba ban taba ganin wannan ba a ce abu ya shiga tsakanin suka yi da abu duk gaba ke da to kaga to suka yi nan gashi shehu ibrahim ne khalifa ba ni ba ki shehu ibrahim ne khalifa shi kai duk kalifofin shehu tijani ma shehu suka rija ya san wayannan maganganu fa hadari ne kuma bai bukata komai kuma bai bukata komai duk gaba ki daya duk gaba to waye mutum duk gaba ki daya da jama'a abun mamaki almajirin shehu ne guda ɗaya da girmama shehu suka yi ruja da neman Allah ya ba mu albarkasa amma almajirin shehu ne guda ɗaya Muhammad al-Hafiz bin Fatan al-Alawi shi ya gyara wa suka ruja duk wayannan littattafai kuma ta hanyar su suka ruja ya san waye shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala an to duk ana nan haddace da wannan sai dai yan makaranta su da dai a girma a kyale su mutum yana ta tunkoron yana ganin wanda ya san abu ne lalatacce shine gyararre shine ya zo kaza kaza kaza kuma wannan kenan alheri mutumin da yake afirka nan ko mutumin da yake nigeria nan ko mutumin da yake ghana ko mutum da yake abu me hada shi da suka yi ruja ina ya san suka yi ruja me ya karba a wajen shehu suka yi ruja da girmamawa amma yana da alaka da shehu ibrahim ko kakansa ko babansa ko abokin babansa ko abokin kakansa ko abokin abokinsa ko wani kaza ya ce ya karba wajen shehu ibrahim ga littafan shehu ibrahim yana tare da su ga 'ya'yan shehu ibrahim yana tare da su ga jikoki shi ma can kaulhan da 'ya'yansa ko abokansa sauka ai wannan ya bi mana kusa misali wai dai ko ba a ilimi kaza kaza ba amma duk mutum ya zubar da wannan da kaza kaza sai wanda bai sani ba bai taba ganin sa ba ma kawai ga shi dai kafin a ce ilimi duka kamar shi nan din jahilci ake yi wallahi abu Allah mun gode abu sai mutum sai ga sai dai babban godiyan Allah idan mutum ya san wa'annan abubuwa ya san shi kuma ɗayan da yake rikici ba yana yi ne akan komai ba to wannan sai ya sanya mutum rai ya san hayaniya ce kawai da hauka da kaza kaza kaza amma duk da suka yi rujar radiyallahu anhu da duk bayan Allah duk ba za a zuba wayannan abubuwa a takardu ba kuma ya zama ba wasa ba da kaza kaza kaza kaza ko wani ya zo dan dai rayuwar yau duniya ƙarya ce dan dai rayuwa ce ta kuɗi ko ko dan kyale-kyale ne a ce ko mutum yana tare da balarabe ko ko mutum yana tare da waye kyale-kyale duk gabaki ɗaya ko ko kaza kaza dai dai kaza kaza suka yi rujar wannan abun mamaki na isa abun mamaki to kuma haka Allah to amma kuma wannan ake cewa butulci wannan ake cewa butulci yana daga godiyan Allah mutum ya gode wata inda ni'ima ta zo masa to shine godiyan Allah mutum ya gode wata inda ni'ima ta zo masa kuma akan wannan ne hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya dangana kansa da ba wanda ba ubansa ba Allah ya la'ance shi duk gaba kida duk da malamai sun yi magana wani hadisi idan wani uban ya raini mutum mutum zai iya dangana bare yanzu zamanin yan makaranta kaza kaza amma haka ba za ka zo ga wanda ya muku wahala ga wanda ya ba ko da kawai mutum ya bashi kawai da ya dangana kansa kaza kaza kaza wannan duk abu ne da shirme duk gaba kida haka Allah ya shirya kuma abu duk gaba kida to wannan haka suka ruje ya faɗa annahu khalifatun anhu shehu ibrahim khalifansa ne wa an shekha tijani bari ma dai kalifan shehu tijani wa an jami'i kulafa kai bari dai shehu ibrahim kalifan duk kalifofin shehu ne shi kuma duk abin da ya faɗa dinnan ya karba daga ahmad abdalawi shi kuma ahmad abdalawi daga ali tamasin shi kuma daga shehu tijani abul abbas wanda yake madadin dukkan su to wannan ita ce ijaza shehu to yanzu ita wai gaskiya da yawa mutane suke cewa ai dan temiya ya ce kaza sai masu muraji su ce to yanzu da dan tamiyan nan bai faɗi kaza din nan ba ko za ku buga gaskiya sai dan tamiya faɗi to misali yanzu da shugaban mu suka rujar nan ma bai faɗa ba shikenan ba za a yarda da wannan fa'ida ba shi sai na shi duk wayannan duniyan da ta gani da wanda abin da aka shafa aka gani duka ba to mun gode Allah da ya faɗa sai dai ikon Allah wanda ya ce da shi ya dogara bai amfani da abin da ya faɗa muna da hanyoyi da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa da aka faɗa abubuwa amma dai ga wata babban hanya mai daɗi mai kowa kyau duk wanda ya ce shi na suka yi ruja ne duk gaba da wallahi tallahi abubuwa ne akan wakan lawo ba don kiyayewa Allah ba abubuwan da ake shiryawa na rashin kunya da yana da yawa mutum ne ya bugo min waya ya faɗi dalilai cewa ba faɗa ne ake kaza na ce to wallahi na ji daɗi kuma can an jima ya yi min ai mu kasan suka yi ruja muke bi na goge ma ce wannan a rayuwar duniya ma bai shi da hankali bare ya kaza kaza to kamar suka rija ka je na ce ka abi shi mutum ya bi suka rija da kyau zai samu albarka zai samu albarka sai dai albarka abin da suka yi rija ya sanar da shi ta tsere masa to kawai shi kenan ba wani abu duk gaba ki da amma mutum ya bi suka rija da kyau wallahi mu wa shehinmu ne mu ma muna son sa mu ma ga wa'yansu daga ce da tafas amma Allah ba zai ba mu sahibul faidatu ba suka rujar nan ya gaya mana duk haka duk Allah ya ba mu wannan duk mai fatali da wannan abu da Allah ya ba mu mu je inda mai can din yace ku koma abinda Allah ya ba ku ni kaina ina bukatar wannan abu ina so a ba ni diga baki da to diga ka gani to kuma haka yau dan haka sirrin dariƙan ko me ɗariƙan ko me albarka ɗariƙan ko ko ga dama ba don wannan ake ba duk gaba kida abu ne ya zama na duk gaba kida to Allah ya kiyaye haka Allah ya so sai ijaza ta bakwai shehu ya same ta radiyallahu anhu daga wajen shehu ahmadu fal dan shehu tijani dan sayyidi mauludu fal ahmadu fal din nan kusan dan uwan shehu alhadi ne radiyallahu ta'ala anhu shi kuma babansa sunansa Sheikh Tijani Sheikh Tijani sunan babansa Maulud Fal babba kakansu duk gabaki daya Anil Imami daga shugaba Muhammad Fal bin Baba shi kuma daga Muhammad Fal dan Baba al-Alawi shi kuma ya karba daga Sayyidi Arabi bin Sa'ihi Sayyidi Arabi bin Sa'ihi ya karba daga Muhammad Sargini al-Hashimi shi kuma Sargini ya karba daga Sayyidi Nalbannani daga Shehu Tijani radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ijaza ta takwas Shehu ya same ta daga shugaba babba jagora abun bi sayyidi muhammadi shi kuma daga babansa sayyidi ahmadu dan baddu shi kuma daga babansa baddu bin sidina shi kuma daga anil baddu shi kuma daga babansa baddu shi kuma daga daga shehinsa muhammadu al-hafiz wannan shi kuma daga shehu tijani wannan ita ce ta takwas ijaza ta tara shehu ya same ta daga mai shuhura maɗaukaki mai girman daraja sayyidi lashek bin muhammadin lashek a shinkidi mutumin murtaniya kenan shi kuma ya karɓa daga shehu ahmad abdalawi sa'an suka ruja ne shi kuma wa huwa anil qudubu zamani shi kuma ya karɓa daga sayyidi ali tamasini sheikh lashek da yawa shehu izaza ya karɓa daga ahmad abdalawi Ahmad Abdullahi ya kawo daga Sayyidi Ali Tamasini shi kuma ya kawo daga Shehu Tijani yanzu wannan ijaza sa'ad ta suka yi ruja ce ba wani bambanci mutanen duka la Sheikh suka yi ruja sa'annin juna la Sheikh ya kawo wajen Ahmad Abdullahi suka ruja ya kawo wajen Ahmad Abdullahi sai dai kuma kowanne akwai abin da Allah ya zuba masa duk gaba kida sai ijaza ta goma ijaza Shehu ta tara ita ce ta la Sheikh dinnan sai ijaza ta goma da shehu ya kaɓe ta wajen kalifan kalifan shehu muhammad al-hafiz ana ce ma kalifan hafizi wanda ya gaje asraran hadaran muhammadiya ma'abocin falala da ta game da ɗanɗanan ma'arifa da ya game shine sayyidi muhammadu ɗulba baban shekani shi kuma ya karɓa daga babansa ahmadu shi kuma ahmadu ɗina ya karɓa daga hassanu ɗariƙaci mawaƙin ɗariƙa shine baddu bin sidi na metaniya shi kuma muhammadu baddi bin sidi na ya karɓa daga shehu muhammad al-hafaz muhammad al-hafaz daga shehu tijani sai ijaza ta goma sha ɗaya sai za ta ita kuma shehu ibrahim ya karɓa daga malami babba wanda ya dandake ilimi ya tankaɗe ilimi jagora babba shine maulana muhammad laminu dan baddu muhammad amin dan baddu din shi kuma ya karɓa daga babansa sai di ahmadu shi kuma sai di ahmad ya karɓa daga baddu bin sidina shi kuma baddu bin sidina ya karɓa daga shehu tijani abul abbas sai ijaza ta goma sha biyu shehu ibrahim ya karɓe ta daga muƙaddami babba alama mai girma sayyidi ɗayyibu sufiyani na biyu sagiru shehu ya same shi a 1935 shi kuma sayyidi ɗayyibu sufiyani ya karɓa daga sayyidi al-husaini al-ifrini shi kuma sayyidi husaini al-ifrini ya karɓa daga sayyidi al-kansusi shi kuma sayyidi al-kansusi ya karɓa daga mutum hudu na daga sahabban shehu shine maulaya muhammad bin abdul nasar da maulaya muhammad al-gali da maulana ɗayyibu sufiyani babba da maulana abdulwahab bin al-ahmar wal arba'atu su hudun nan gaba daya an shaykh al-khatim tijani daga shehu tijani abul abbas duk gaba kida wa radiyallahu anhu ardahu annabi amin ijazatu salisatu sai ijazar shehu ibrahim ta goma sha uku li shaykhina ya karbe ta ne an sharifil munif daga sharifi babba wahidu dahari madayancin zamaninsa wa farida asirhi makadaicin zamaninsa da fil ilmi cikin ilimi a shekul kamil shine shehi cikakke maulaya sayyidi muhammad al-hajuji shine sayyidi muhammad al-hajuji wannan magarib ne duka shi kuma muhammad al-hajuji ya karba anil wali al-kabir daga wali babba as-sayyidi muhammad al-hashimi shi kuma muhammad al-hajuji ya karba daga sayyidi muhammad al-hashimi alfa hashim jikan shehu marufuti din dan dan uwansa alfa hashim ani bin ammi shi kuma alfa hashim ya karba daga dan dan uwansa shine amir amirul mu'minina ahmadu bin al-qutb al-futi ahmadu dan shaw amaru shi alfa hashim ya karba daga sayyidi ahmadu dan shaw umar al-futi amirul ahmadu tijara sunansa kabarinsa yana na amir kalgo eh kabi to shi kuma ahmadu dinnan ya karba wajen babansa shehu umar rufuti dan da yaki ya karye musu a can sun shigo nigeria na saboda uwarsa yar yar sakkwato ce yar liman ce na sakkwato duk gaba ki da muhammadu to ya karba a wajensa to da suka shigo sarki musulmi ya ajiye su a nan mai kalgo to a nan shehu ahmadu ya rasu sannan shehu sarki musulmi ya kuma naɗa musu su ma sarkin musulminsu ya ba su dawakai ya ba su komai sunan sarki musulmin da yana nan mun yi magana sadar da azi to daga nan kuma suka bar nan mai kalgo suka taho suka zo suka zo bauchi kafin zo su kafa yan lima to ikon Allah suka zo bauchi nan suka yi sansanin su to ikon Allah har kuma tura suka zo suka kwace sakwato shi kuma sarki musulmin ya kuma tafiya da jama'an sa je tarar da su nan suka yi damara suka yaki bakwai da turawa yaƙi shidda duk suna cin nasara akan turawa sai a yaƙi na bakwai ne Allah ya ba turawa nasara suka kama shi Muhammad al-Bashir din da khalifa na biyun da sarki musulun suka kawo su lakwaja suka kashe su a lakwaja to aka kashe kuma mutane da yawa da suke tare da su to daga nan kuma ragowar suka ci gaba da tafiya har suka zo yan liman din nan suka kafa gari wayan suka tafi har suka je Chad Sudan suka kafa gari wayan su kuma har suka karasa Makka wani suka ƙarasa madina to alfahashin yana daga cikin wanda ya zama kalifansu a makka ya zama kalifansu a gaba ta tsakiya ma gabaki daya radiyallahu ta'ala an ya rasu 1930 shi alfahashin duk gabaki daya to shi ya karba daga shehu ahmadu dan shehu umar al-futi radiyallahu shi kuma ya karba ahmadu ya karba daga babansa a shehu umar bin sa'id al-futi radiyallahu anhu shi kuma shehu umar al-futi ya karba daga sayyidi muhammad al-ghali bu dalib da sassalarsa ta gidan mauludu fal ce saboda sai umar rufuci ya kaba daga wajen amminsa abdulkarimin nakil abdulkarimin nakil kuma ya kaba daga wajen kakan shehul hadi inan shehu mauludu fal shehu mauludu fal ya kaba daga wajen muhammad al-hafar muhammad al-hafar ya kaba daga wajen shehu tijjani shehu umar rufuci ya kaba daga wajen abdulkarimin nakil shi kuma abdulkarimin nakil mauludu fal shi kuma muhammad al-hafar shi kuma shehu tijjani yanzu da shehu Umar Rufutu ya tafi haji sai ya je tarar da Muhammad al-Gali yana da rai shi kuma Muhammad al-Gali shi da Shehu Tijani ya karba ai shikenan yayi almajirci shekara wajen uku shi ma a Makka a Makka eh shi Muhammad al-Gali ya zauna a Makka yana jiran in Allah ya sa mahadi yayo haji ya karba a hannunsa ya karba saboda Shehu Tijani ya ce anan za a bashi dariƙa za a yi man mubaya rukun yamani da rukun hajar al-aswad abin mamaki duk wannan ta samu ga shehu duk wannan ta samu ga shehu radiyallahu amma muhammadu gali ya rasu tuni duka abin da ya tsaya yana ta jira allahu akbar abin abin mamaki dukkan su a gaskiya suke dukkan su abin da suke tafi a kai kenan suke jira sai dai Allah bai yi zamanin su ba Allah ya Allah ya kawo wani zamani allahu akbar to shi kuma daga babansa Shehu Umar Futi shi kuma daga Muhammad al-Gali radiyallahu ta'ala anhu ya, ya karba daga wannan ita ce ijaza ta goma sha uku daga baki daya wata faqad ijazatu li sharif al-mazkur aidan wannan sharifi kuma yawa shehu ijaza har yau dai yake cewa ina da wata ijaza madina ma ita kuma daga maulana mahamudu bin maulana al-bashiru shi kuma ya kaba daga sayyidi mahamud jikan shehu tijani shi kuma mahamudu din ya kaba daga sayyidi bashiru babansa jikan shehu tijani shi kuma sayyidi bashiru ya kaba daga babansa dan shehu tijani muhammad al-habibu shi kuma muhammad al-habibu wanda ya ma ijaza muhammad dahir bidaibata a madina muhammad dahir jiba ya ma ijaza dariƙar babansa damu ya je ka isa ba shi da ita daga babansa radiyallahu anhu lamarin nan na ijaza ne na girma ba cewa ko na pass ko na kaza ka ga dan shehu tijani wani yana na wani gari ya nema ijaza kuma ya nema mutane ijaza da wannan yana da ijaza daga Ali Tamasini ga kuma wannan Muhammadu Dahir din nan shi ma yana daga cikin wanda yake da ijaza ijaza tariqa tijaniya ga dan shehu tijani to diga diga baki da Allahu akbar an Ali Tamasini shi kuma ɗahiru bi ɗaya bata ɗin nan shi kuma wanda ya ma ijaza Ali Tamasini an al-Khatimi Tijani daga Shehu Tijani radiyallahu anhu wali sharifin mazkur shi dai sharifin nan har yau yana da wata ijaza shi hajuji ɗin nan sai dai yana da wata ijazar da an sadin darihi daga mai kula da kabarin Shehu Tijani shine sai dai Muhammad Zizi na wancan lokacin sunan sai dai Muhammad Zizi shi yake kula da kabarin Shehu Tijani qala shi sharifin nan yace a ani a sharifu wanda shi hajuji yace wala qasharaktuhu walla ni nayi musharaka da shi cikin wayansu shehun nan ni da shi duk muka karba sai dai nayi ladabi ne tun da ya min yanzu ni ma shehin da ya karbo wannan ni ma mun zauna tare da shi wajen shehi duk gabaki daya Allahu akbar sharartu walillahi alhamdu fi galibi shiyukihi godiya ga Allah ne nayi tarayya da shi cikin wayansu daga cikin shehuna fa akastu anhu ni ma na sun bani bidun wasiqatin ba ta hanyar sa ba to amma yanzu nayi ladabi tunda shi ya bani na shiga ta hanyar sa duk gaba ɗaya wattafaqan li hadha sharif wannan sharifi da namiji ne har yau yana da wata ijaza kuma duk yace yayi wa shehu wato ikon Allah sai da Allah haɗe wa shehu ko ba sahibul faizati bane sai da Allah haɗe mai ijazozin nan duk gaba haka ta ilimi duk suna nan a rubuce wallahi haka ta ilimi to dan haka dan wannan kuma dan cewa shi sahib fati ne shehu na musuka ce kan mutum ya yarda ya dau wata ijaza da ba shi a ciki in ba haka ba wannan alheriya akwai shehu mu shehu mai nasara gusau mai wannan wanda ya rubutun diwani shehu ya yi masa wata bishara ya ma ijaza ya ce shi kaɗai ɗin nan shi kaɗai ɗin nan a bakin mutum dubu sittin yake dubu sittin shi kadai a bakin mutum dubu sittin yake duk gaba ki da ina ibrahim kana ummatan duk gaba ki da sai wata rana ikon Allah bai samu juma'a ba limami ya yi juma'a da bai samu ba to sai ya dawo zawiya ya zo ya salla a zahar wa'anda duk ba samu ma suka bi shi sai wani yake so ya tsokane shi sai ce aka maka lawa mune ma jaje sai ce jajen me ya ce ai baka samu juma'a ba ya ce a ai mutan gari nake wa jaje yau mutum dubu sittin ba su juma'a tare da su ba ita a wallahi mutan gari nake wa jaje mutum dubu sittin ba su sallah tare da su ba shehu ibrahim ya ce ni kaɗai mutum dubu sittin ne to yanzu wannan to yanzu wannan yanzu in ya shiga abin mutum yanzu mutum dubu sittin daga Allah sun shiga kuma wannan karatu ne Allah ya ce inna Ibrahim kana ummat shi annabi Ibrahim al'umma ne shi kadai al'umma ne shi kadai duk gaba kida yanzu wannan Allah ya tara ma duk wa'annan ya zama al'umma ne shi kadai to ko ba wai dan mukamin sahibi falasala ko dan wannan abu da ya taru mutum ya yi kokari ya zama yana amfani da wannan sassara don ta amma wani so yake birge to ni ba ruwa na da shi to ya yi kyau ka yi asara mutum dubu sittin to ya kera mutum dubu sittin allahu akbar to yana da allahu akbar wata bakan lihazar sharifi ijaza wannan sharifi yana da wata ijaza kuma ijaza ta hudu kenan daga sayyidi muhammadul idi tamasini kenan daga sayyidi Muhammad al-Idi dan sayyidi Muhammad al-Sagiri dan Khalifa Ali Tamasi sayyidi Muhammad al-Idi yayi mai ijaza diga shi kuma sayyidi Muhammad al-Idi dinnan wanda yayi mai ijaza a kihi dan uwansa sayyidi Muhammad al-Arusi shi ne yayi mai ijaza shi kuma sayyidi Muhammad al-Arusi wanda yayi mai ijaza babansa Muhammad al-Sagiru Muhammad al-Sagiru shi kuma Muhammadu Sagir wanda ya mai ijaza sayyidina Alhaji Ali Tamasini ya masa ijaza mudlaki yanzu ga shehu yana da ijaza tamasiniya mudlaka daga wajen shi wannan sharifi amma abin mamaki sai ga kalifan tamasini na zamanin shehu ya nemi ijaza wajen shehu bai tsaya ganin ai kana da ta gidanmu ba ma to in ta gidansu kadai ina shauran ta gidaje Allahu akbar duk gaba daya wa ajazahu aidan wannan sharifi har yau sai di al'arifin billahi masani da Allah sai di al'arabi bin sa'ihi ya mai ijaza an walidihi daga babansa sai di ali tamasini daga sai di ali tamasini an katumu tijani wata fatsalli haza sharifi wannan sharifi da yana da ijaza ta biyar kuma amma maki diyewa shehu ijaza da su yana da ijaza ta biyar an muhammad al'alami daga muhammad al'alami al-hasani al-wazzani Muhammad Al'alami. Muhammad Al'alami ɗin nan shi ya zo Kano 1920 ya sa a gina zawiya farko a Kano, zawiya koki. 1920 an gama yakin duniya na farko. 1920 ya zo Kano ya sa aka gina zawiya farko a koki. wannan ce zawiya saboda ƙasar ƙadirawa ce a wannan lokaci ba a yadda a gina amma saboda ƙarfin sa ikon Allah shi ya nemi shehunne duk wanda yawa ijaza malam salga ya ce a kafa amma nan wajen hashe umar rubutu ya taba sauka a wannan gidan na koki gidan tijaniya da ake cewa amma dai kowa a soro ko a daki ake wazifa sai 1920 aka fara fito da wazifa waje ita ma ba su mutane nawa ba aka tafi aka tafi malam salgan ya ƙara gina wata zawiya a can salga ya bar ya'yan gidan suka ci gaba da ta nan kokin sannan aka kafa ta salga haka ake da zawiyoyi biyu katal har zuwa 1945 shehu ya bayyana yau ba a san adadin zawuyoyi ba da za a zo ba shehu da sai dai a koma zawuyoyi duk gabaki daya Allahu akbar wata bakalli to ijazatu ta biyar daga Muhammad al-Alami al-Hasani al-Wazani shi kuma Muhammad al-Alami din ya karba anul wali salihi maulana algali bin sayyidi musa bin ma'azuzin salamani shi kuma daga daga musa dan ma'azuzu shi kuma wa huwa anil muqaddami shi kuma ya karba daga muqaddami Muhammad Balqasim shi kuma sai dai Muhammad Balqasim ya karba an sayyidil gali daga shehu Muhammad gali Sharif wali sharifi sanadun akara na shida wannan sharifi da yana da wata ijaza ta shida an sayyidi Muhammad al-Manuni ya karba daga Muhammad al-Manuni an sayyidi Dahir bin Muhammad Tanmurti as-Sufdi al-Ifrini anil wali sali shi daga ibn al-Arabi sa'ihi ibn al-arabi sa bi sanadi daga sanadin sa zuwa shehu tijani wa hazihi wa'annan salasatu ashara ijazatan ijaza goma sha uku kenan in mun sa wannan shidan kuma biyar din nan tunda ta shidan hadda ita aka kirga goma sha uku to in mun sa biyar din nan yanzu yana guda goma sha takwas kenan guda goma sha takwas kamilatan cikakkiya tamatan cikakkiya haza ha shehu na shehu mu shehu ibrahim ya same ta wahiya ta hatawi wannan ijazozi ta tattare ala wahidin wa kamsina kalifatan kalifofin shehu janis hamsin da ɗaya musarrihan bi ismi kowanne an faɗi sunansa a ciki mashhuran kuma mashhuri ne min akabir ahli dariqa tana daga cikin manyan yan dariqa tattasilu bil katmi tijani kuma ta sa'ad da shehu tijani radiyallahu min durukin samaniyati ta hanyar mutum takwas min akmali kulafa'ihi daga cikakkun kalibofin shehu tijani al mubashirina law da suka karba su da shehu tijani mubasharatan wahum sune al khalifatu sayyidi ali tamasini wal khalifatu sayyidi muhammad al bannani wal khalifatu sheikh muhammad al hafiz والخليفة موسى بن معزوز والخليفة سيدي محمد بن أبي النصر والخليفة شيخ عبد, الأح... عبد الوهاب بن الأحمر والخليفة سيدي محمد الغالي والخليفة الشيخ الطيب السفياني هكذا أثبت الشيخ حق الشيخ إبراهيم يربط أتكدو بالأوراق من سلاسله ندق سندو جنس دنا وما قوة السلاسل تارد كرف ونن سرقوكي wannan ya rataye da wannan wannan ya ta tare da ƙarfin wannan sanadi tare da ƙarfin wannan wasuɗoɗi wa izami wasa da girman wannan ijaza sarraha shehu ibrahim ya faɗa a sarari annahu ma a haza tare da wannan talaqahu min ash-shaykh tijani bil wasidah ya karba daga shehu tijani ba wasida ya ce ya karba daga shehu tijani qala shehu ibrahim ya ce wa zalika fadlullahi wannan falala Allah ne yutihi man yasha yana baga wanda ya so wallahu zulfal azim wa kanna zabtu fi nazmi na wake waɗannan sassala gaba ɗaya a cikin waƙata zakartuhu ijmalan wa tafsilan da na faɗe su shine ya sanar da shefi duk gaba gida to yanzu da mutum sassalar sa ta shiga ta wajen shehu duk ya samu albarkar waɗannan mazaje duk gaba gida saboda shehu duk wanda yawa ijaza yanzu abun mamaki ijaza shehu jan dan shehu alhaji dinnan baban su shehu tijani ya yawa shehu tijanin ijaza sai ya kawo ya nuna wa shehu sai shehu ce ni ne zan mai ijaza sai shehu ya ɗauko takarda ya mai ijaza a takardarsa ya ce ya mai ijaza duk waɗannan sannan abinda babanka ya ma ijaza da shi ni ma ne ma ijaza ijaza babanka ijaza ta ce ijaza ta ijaza babanka ce ni babanka ne babanka ni ne mu kuma kai ne haka shehu ya rubuta masa radiyallahu ta'ala anhu shi ba shehu tijanin nan shi kuma abu mamakin sa wannan takardar da shehu ibrahim ya rubuta ma ijazar nan shi kuma duk wanda zai wa ijaza a cikin ta yake a kasan ta yake zuwa ya rubuta sai kuma sai ya rubuta a kasan ta haka ya duk ta ta mutu a kasan ta ya rubuta duk gaba kida shi ya jawo mu muke rubuta duk a kasan ta duk gaba kida har yau madadi yana tafiya duk gaba kida amma wani mun gode Allah to wannan da yana daga cikin sanadin shehu da ya faɗa duk gaba kida to sanadi kenan a sanadin shekhi fi kashimul ilbaf na hamsin ba juyawa ne ba sanadin shekhi sai sanadin shehu kuma fi kashifil ilbas duk dai wani abu da yake cikin kashifil ilbas ne muka faɗa to shehu ya rubuta yanzu ya faɗi wanda yawa babansa da wanda yawa wani kori to kuma yake sai na shehu da yake cikin kashifil ilbas qala radiyallahu anhu shehu ya faɗa fil khatimata a cikin cikamakon kashifil ilbas haza wannan kenan wa qasaqani sa'iqus sa'adati mai tukowa na arziki bi fadli da falalan mudabbirul gaibu mai jujjuya komai mai juya gaibu wa shahadatu mai juya sarari da boye ya tuko ni ila hazihi alhazarati zuwa wannan hadara al-ahmadiyyati ta ahmadiyya at-tijaniya shehu tijani abul abbas ya ce mutum biyu ne a ɗariƙansa sa'iqu sa'adati mai tukowa na arziki wanda zai dinga tuko mutane su shigo ɗariƙa wa sarifun ilahiyin da mai korewa na Allah da shi kuma zai dinga kore mutane su faɗa riƙa shehu tijani ya ce su bi ne ba na uku ko dai wanda zai dinga wa ɗariƙar kira a zo a shiga ko ko wanda zai dinga kore mutane Allah ya tsare mu sa'iqu sa'adati da sarifun ilahiyu to shi wannan magana shehu yake amfani da ita to yanzu tunda dai mai tukowa na arziki ne yake kama to ni mai tukowa na arzikin nan wanda duk shi ya tuko mu Allah ya sa ya tuko duk iyalanmu da duk jama'a albarka Allah ya kiyaye mu da mai korewa na Allah Allah Allah ka kiyaye mu da mai korewa na Allah duk gabaki duk abin na Allah ne duk abin a hannun Allah yake amma Allah ka hada mu da falalanka ka hada mu da wanda zai tuko mu ciki to mai tukowa ya tuko mu zuwa wannan hadara ta Ahmadiyya at-Tijaniyya wal inkiradi da zuwa in shiga fi silki a cikin silili zare a cikin zaren idan ɗariƙa kaman waɗanda suka shiga kaman waɗannan ƙwayan carbi ne ai ga zaren da ya ya haɗa su to shine ɗariƙa dukkan mu muna cikin zaren ɗariƙa duk baki ɗaya yawa fi silki a cikin sililin hazihi silsilati wannan salsala almuhammadiyatu ta annabi muhammadu arrabbaniyatu ta Allah fatalaqaitu hazal wirdal azima na karɓi wannan wurji mai girma wal fadlal jasima wannan falala mai gwaɗi min faridi dahari ga makadancin zamaninsa wa hujjatu ahla asrihi hujjan yan zamaninsa wa zamzama auradihi wanda shi wurdansa in duk wurdai ruwa ne to shi nasa na zanzan ne wa asrarihi da asraransa wa majma' azkarihi da matattarar zikirai wa anwarihi da hasakensa duk zikiri sai an yi man magana haske dan ba wai so ake mi ta faɗar zikirin ba a'a hasken da cajin da zikirin zai mana hasken ake so duk gaba kida duk gaba kida shaiki shehi na wa walidi babana al'alimul allamatu malami mai yawan sani wal qudwatu jagora darrakatu mai ruskan ilimi wal fahamatu mai fahimtar ilimi kalifatu sheikh tijani wanda shine kalifan shehu tijani a zamanin sa a wannan garuruwa namu bila raibin ba kokonto wa hamil rayati dariqati wanda ya dau tutar dariqa fi biladil magharibi a kasashen yamma abun mamaki duk malamai suna da ilimi suna da kasuwancinsu suna da kudinsu suna amma abin da suke takama a ce sun yi wa dariƙa hidima duk gaba daya an yi sarakuna sun yi takama sun yi wa dariƙa hidima kuma akan ta suka rasu an yi masu kuɗi sun yi wa dariƙa hidima akan ta suka an yi manyan malamai amma mu yau wai a ce an yi wa dariƙa hidima ya zama abin zagi ya zama abin zagi wai ba a wayewa ba ne a'a an raba musulunci an ki faɗan musulunci ta musulunci sai dai a faɗe shi ta wata suna ko ɗariƙa ko ko ba a waye ba sai dai a ce ana wa ilimin zamani ko ana yin kaza ko kada a ba haka ba ne duk wannan mai kyau ne amma dai ga wanda ya fi shi kyau mutum ya wa ɗariƙar nan hidima ya samu karama shehu tijani ya yi wa bare wannan zamani da imani ta wani ba Allah na ta imani ya zama sabis a wannan zamani to ya ta kokari ya dinga kafawa mutane sandan sabis imanin su ya dinga sama imanin su ya dinga sama shine babban muradi raba ya zama dai ai ta zagin shehunan dariƙa ai ta zagin gidadawa ne kansu bai waye ba mu yan dariƙa kan sai dai a kafa foundation ko sai dai a kafa wane ne sai dai aka wannan duk sunan banza ne sai dai aka ba sunan kungiyoyi wayannan kungiyoyi duk gashi nan Allah ya kama zamanin da sai ka bi ta ka bi ta kaji an ce yan terrorism ne mutum da kansa zai gudu sai an bi kungiyar nan an bi kungiyar nan sai a ji an ce ashe tana da connection da yan terrorism kaza kaza ko da shi mutum ya bi dan Allah bai sani ba shi da ya zaci lamari ne na Allah amma tafi tafi tafi sai ya ji ya ce amma har yau da ba wanda ya taba zuwa ya ce dariƙan nan an gaje garinta an je gidanta mun gode Allah ba wanda zai je wajen ta ma ya ce ta bashi kuɗi shine zai kai hadiya kansa duk gabaki daya haka shehu nan ba wanda zai je a ce albashi ake ba a shi zai kawo dan Allah dan manzo Allah a taimaka abinda muridai za su ci abinci abinda kaza za su to lalle kuwa mai son kuɗi zai ga wannan aiki baya ne amma ga yanzu da yayi foundation za a dinga kawo kuɗi daga kasar waje ko ko za gobe kuma a kawo makami in ya ce ba zai karɓa ba kuma ba zai yiwu ba zarga ba ba na wasa ba ba na kawai zakar makallahu tun da sun ga magana ce ta rabon kuɗi magana ce ta rabon kuɗi wannan dabar ta gobe akar makallahu to Allah ya sauke to wanda ya ɗau tutar ɗariƙa fi biladul garbi a ƙasashen yamma yanzu duk ƙasai ta shehu umarul futi da sarautarsa da zinaran da ya garuruwan da yake wa sarauta a wannan lokaci nan aka dinga cin zinare da komai da kakan shehu jani mauludu fatina ya zo gai da shi randa guda ya bashi ta zinare mauludu fatina ya ce me wannan ya ce zinare ya ce ai na san zinare ne wai na yi me da shi ce awai hadiya ce na ba ce wallahi ba zan kai ka wajen Allah ba ka fi ni kai kuma wallahi ba zan kai ka wajen Allah ba ka fi ni kai ne sarki je kai amfani da shi ni dai rubuta min littafin ka na rimahu kawai shi nake so nan nan ya raba wa marubuta aka rubuta rimahu ya daure gaba ya haura kuma sai ya kuma koma daga shi sai dan cikunsa sai ya dabina sa sai kuma ya huta haka a bashi abin da za a je a make shi a hanya duk gaba ke da to duk irin wannan kasita ta shi Umar Futi da dariƙa yake take ya wa dariƙa aiki duk wannan abu da Allah ya ba Shehu Ibrahim takama yake yayi wa dariƙa aiki yayi wa Shehu Tijani aiki yana cewa kaman gani ga Shehu Tijani yana cewa na kafa ma mun bari kuma kayi aiki ga abu Allah karwaka Allah ala wa huwa shekul imam shine shehi jagora ahada awliyayil a'lami ɗaya daga cikin waliyai manya aljami'u wanda ya hada baina shari'atu wal haqiqatu tsakanin shari'a da haqiqa fasara bizalika kirritu tariqatu sai ya zamanto masanin hanyar tariqa sai an hada biyun Alhaji Abdullahi shine babansa Alhaji Abdullahi bin Sayyid Muhammad dan Sayyidi Muhammad la zala rabbuhu ubangijin sa bai gushe bai yuraqi yana hawawar da shi ilal maqamil ahmadi zuwa muqami abin yabo halafa zamanu la yati annabi mislihi kazabat yaminuka ya zamanu fakaffiri halafa zamanu wai zamani yayi rantsuwa la yati annabi mislihi wai sai yazo da irinsa kazabat yaminuka rantsuwa ka tayi ƙarya zamani fakaffiri ta muka kafara ba ka iya zuwa da alhaji abdullahi ba to mun gode ne amma zamani ya zo mana da sahibul faizanci Allahu akbar diga wa rabbani alhaji abdullahi dinnan shi ya tarbiyantar da ni bi hazal wurud al ahmadi da wannan wurudi na dariqa wata walla tarbiyati shi ya jibinci tarbiyata wata alimi da karantar da ni abun mamaki shi abdullahi a tashau bai karatu wajen kowa bai wajen duk wannan ilimi aya ishe shi qad talaqaitu minhu na karba a wajen babana bihamdillah da godiyan Allah fara'idal fawaid kun amfanai wasilatul asrar da asrarai sadaddu zuwa shehu tijani wal azkar da zikirai wal awaid da al'adodi masu kyau na ahlillahi wa huwa muqaddimun shi kansa baban nan na muqaddami ne fi tariqati lahul iznul mutlaqu babana yana da izini mutlaqi min ahlihi daga masu izinin nan da suka yi masa wa kullu shuyukihi duk shehun nan babana ajazu sun mai ijaza wa atlaqa suka yi mai idlaqi hatta tama inda har babana ya zama yana da ihda asharata salsalatan yana da sassala goma sha ɗaya ita ce wannan laya ta wuyansa ijazar ɗariƙarsa ne duk duk inda yake tana tare da shi saboda sun ce in mutum yana jin tsoron zafin saifi to ya ajiye ya rubuta sunan mazajen sanadinsa ɗin ya ajiye a damansa in Allah da ba za ta yi man zafi ba zai yi saifi da yawa zai yi saifi da yawa to baban shehu wannan layu na wuyansa an ce duk ijazozinsa ne laya ce goma sha ɗaya ijaza ce guda goma sha ɗaya ya rubuce su a takarda ita ta wadda ɗin yara ya rufe ta ya rike ta da abinta Allahu akbar Allahu akbar duk gaba kida ijaza goma sha ɗaya ma baina mutlaƙin tsakanin mutlaƙi wa muƙayyadin da muƙayyadi wa salasiluhu sassalolin na nasa mashhuratin mashhuriya ce kanna zama ha ba'adul ikwani ba'adin yan uwa duk sun mata waka shehunan mu sun kula da su wake sassalolin su faɗi mazajen su komai yana nan a rubuce ya sa mata suna tuhufatan lisairil aqrani kyauta kyauta ga shauran abokanai duk gabaki daya abinda ake zuwa da shi daga maka a ce an zo da guzuri ko menene tsaraba tuhufa tsaraba ga yan uwa duk gaba daya wata wafa radiyallahu anhu babana ya rasu Allah ya kare da a gare shi wa arzahu annabi Allah ya dada mu dan shi jazahu Allah anni Allah ya saka mar da alheri gare ni wa anil muslimina musulmi ma Allah ya saka babana alheri dan ya musu aikin da duk amfanin da ne musu albarka aikin da yake duka akwai Shehu Siddi radiyallahu anhu sai Shehu Siddi ko ko can kebi sai da ya kira ni na karanta mad diwani a kasa tun daga farko har karshe ka sai wajen goma sha biyu 90-90 to sai da na kai masa ya ji daɗi a wannan lokaci ya bani dubu arba'in na ce ba zan karɓa ba ita aiko dole kai ka karɓa da ita muka je muka sosai abubuwan diwani saboda girmansa bawan Allah ne sai ce min to yanzu ka sa min diwani ina so idan ka samu lokaci ka zo ka sa min jabarar kasari shi kenan sai in zama na a ɗaki in tajinsu har mutuwa ta zo in tajinsu har mutuwa ta zo shikenan an yi zaben buhari wanda bai ci ba na farko wanda aka yi ta kone-kone a kadunan nan ana gobe za a yi zaben da daddare sai na mafarki da shehu ibrahim radiyallahu anhu sai ce mun kai ka tafi wajen malin siddiqo ku in ka samu lokaci haka shehu ya faɗa sai na farka daga wace sai na ce wai na gode Allah da shehu ya ce in ka samu lokaci in ba haka ba sai ɗaukan kaya a tafi wannan kuma ko ɗari ba ni da shi sai shehu ya ce in ka samu lokaci wallahi tallahi haka ya faɗa kashe gari aka yi siyasa aka tada yaƙe-yaƙe na ce oho to sai yanzu na san ma'ana in ka samu lokaci ɗin saboda an yi wajen sati ƙasa ma ba ta zauna lafiya ba to na aika na samu wanda zai je na aika masa na ce ga abin da na gani ga abin da na gani amma albarka annabi da na samu lokaci kamar da cewa wannan yaƙe-yaƙe sun lafa ina nan tafi da Allah ya sa abubuwa suka lafa kuwa na tafi duk gaba ke da da malam sulusun nan muka je na farko da malam awal muka je muka je na sa amar jabarul kasar shi ma diwa tun daga farko har ƙarshe shi ma wajen kase wajen sha shida ne ko na duk gaba ki da haka na zama a can wajen sati sai da na gama sawa to sannan aka je aka yi masa to ya ce ya gode ya gode sai ce abun mamaki da na ce na daina yin kasida suna daga cikin shafin namu mai yin rubutun kasidodi da yawa yace da na ce na tsufa kuma na bawa yara da kaza to amma na ji shehu ya ce dole sai an yi marsiya babansa sai da babansa ya taimaki yan adam da ya iya kera shi shi kuma Allah ya taimake shi ya wannan abubuwa duk gaba kida shi yana ganin kamar aikin baban ne na Allah ya yi kyau رضي الله تعالى عنه عن المسلمين وقد صرح بعض أهل الكشف أما فبعر وليما سكشفي sun gaya wa lisayyidi alhaji abdullahi baban shehu sun gaya masa bi anna sheka cewa shehu ibrahim dan kadin nan la hajata lahu fi taqdim makhluqin ba shi da bukata fa wannan adam ya mata taqdimi fa haka sai gaya masa faqad qaddamahu al ubangiji ya gabata shi amma dai kuna bashi ne dai wallahi kawai dan dai al'ada haka wa'ansu masu kashe suka gaya baban shehu radiyallahu ta'ala anhu wa alar ragami min haza amma da basa dukkan wannan faqad qaddamahu shehu shehu ibrahim shehu ibrahim ya baban sa ya kaddamar da shi kuma wa qaddamahu muhammadu mahmudu shinkidi at-tashiti muhammadu mahmudu shinkidi at-tashiti ya kaddamar da shi ibn allamatu muhammadu sagiru bin sheikh ahmad as-sagiru mai littafi al-jaysh al-kafir wa nasu taqdimihi mukaddamancin nasa duk gashi insha Allah kaga su abai yana da duwan wanda suka kadimi fi kashful ilbasi yanda kaddama ta yana nan a cikin kashful ilbasi annai mace Allah mun gode Allah mun gode Allah ka tabbatar da mu Allah ka tabbatar da mu Allah ya saka muku da wallahi ku ne Allah ya saka muku da alheri dan jin wannan karatu abu ne mai alheri babba bare mu yara jin wannan abu yana da alheri da shi da ba ruwansa da wannan duka sai dai ya ƙara imani amma dai mu yara duk ba a san wannan abubuwa ba in ba dan albarkar wannan irin karatu da ake yi ba wallahi mu yara mu